haɗari wadda take fantsama a cikin al'umma domin duk abin da zai haɗa bawa da ubangijinsa su ɓata da Allah su yi ainihin wato yanne Allah ta'ala ya nesanta shi da rahamarsa ya nesanta bawa da gafararsa to wannan al'amari ba ƙarami ba ne domin duk abin da yake da alaƙa da laifin da yake yana daga cikin laifuffuka da ake yi wa Allah mafi girma to wannan gaskiyar magana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bai gushe ba har ya bar duniya yana fadakarwa yana jan hankali akan irin waɗannan abubuwa musamman abin da ya shafi harkokin tsubbu insha Allah ta'ala wannan tattaunawa ta mu ta yau da izinin Allah ta'ala za mu dan tattauna shi kansa tsubbun menene shi domin yawanci kalma ta tsubbu kalma ce ta hausa to wani lokaci kila tana ɗaukan ma'anoni ba ɗaya ba ba biyu ba to sannan kuma kila za mu ɗauke ta kuma a larabci mu ga in aka ce da larabci shine asihir shine dai za ka ce tsubbu ko ka ce bokanci ko kuma wani abu mai kawo bugun ƙasa ko duba duk yana amsa sunan tsubbu domin kalmar za ta ɗauki haka sannan insha Allah ta'ala za mu ji a shari'ance me ake nufi da tsubbu bayan mun ji menene ma'anar tsubbu kila a larabci sannan insha Allah ta'ala za mu faɗi wasu daga cikin hanyoyin da bokaye suke bi wajen neman kusanci da shekaru domin tsakanin bokanci ko tsakanin boka da shekaru ko aljanu akwai alaƙa mai ƙarfin gaske wadda za mu ji wa'yan irin hanyoyi ne idan boka yana so ya kulla alaƙa da wani aljani wace irin hanya ko hanyoyi bokaye ko boka kan bi don ya samu haɗin kan aljanu waɗanda su ne abokanan aikinsa su ne in suka ba shi haɗin kai kuma aikinsa na bokanci zai ci gaba da ainihin wato nasara a kai sannan insha Allah ta'ala in lokaci ya ba mu dama za mu tattauna game da sihiri din nan gaskiya ne akwai shi alkur'ani ya tabbatar da tsumbo kuma ya kyamace shi kuma ya faɗi haɗarinsa ya kuma faɗi makomar mai yinsa haka hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ma sun zo da bayani game da abin da ya shafi ainihin wato tsumbo sannan gaba ta gaba za mu faɗi wato wasu sabubba da ke jawo yaduwar sihiri da fantsamar sihiri da su kansu masihirta ma'ana sababin da ke jawo yawaitar bokaye da kuma bokanci a cikin al'umma sannan insha Allah ta'ala za mu tattauna game da wai wa'anne irin alamomi ne za su gane boka domin suna rikidewa suna shiga rigar malanta kuma musamman a ƙasar hausa kalmar malam tana ɗaukan ma'ana mai yawa malamin da yake karantarwa a zaure ana kiransa malam malamin da yake koyarwa a islamiyya ana ce masa malam malamin da yake karantarwa a makarantar allo ana ce masa malam malamin da yake koyarwa hatta a makarantun zamani ana ce masa malam to malamin da yake duba yake bugun ƙasa yake bokanci da tsafi da siddabaru shi ma a ƙasar hausa ana ce masa mala to kalman malam ɗin nan da ta rikide da dama wato akwai mutanen da suke siffantuwa da ita to ya za ka iya bambance malam na allah malamin da yake ƙoƙarin ya haɗa ka da allah ba ya haɗa ka faɗa da allah ba to kuma ya za ka iya gane shi wannan ɗan tsibbon wannan bokan ta yanda in ka ga ɗaya daga cikin alamomin da aka ambata to ko da ka je da tunanin malami ne na Allah zai taimake ka ko za ka gaya masa wani koke naka ya kawo maka gudunmawa ko ya baka mafita to da ka ga ɗaya daga cikin waɗannan alamomin in ba ka so ku yi fata-fata da Allah Allah ya zare wato taimakonsa a cikin rayuwarka Allah maɗaukakin sarki ya cire gudunmawa a rayuwarka ya bakka da duk waɗanda kake ganin za su kawo maka ɗauki to da kaga irin wannan sai ka maza maza kafin ka fada cikin fushin Allah ka janye daga zuwa wajen wannan ainihin wato wanda kake tsammanin ash malami ne ashe boka ne to za mu faɗi wasu daga cikin irin waɗannan alamomin insha Allah ta'ala suna da yawa amma dai za mu ɗan kawo wasu daga ciki sannan za mu tattauna game da ina hukuncin zuwa wurin boka da ɗan duba da ɗan bugun ƙasa da ɗan tsubbun in mun dunkule kalmar domin kalmar ɗan tsubbu duk tana ɗaukan boka ɗan bugun ƙasa ɗan duba mai ilimin taurari da sauran wa'annan abubuwan dukkaninsu kalma ce da suna iya komawa ainihin wato kan wato shi ainihin wato ɗan tsubbu sannan insha Allah ta'ala duk dai a tattaunawar tamu za mu ji wani irin hukunci musulunci ya yanke wa boka shin wai boka musulmi ne har da kake sa ran zai kawo maka ɗauki zai taimake ka ya baka magani ko ya warkar da kai daga abin da ke damunka to insha Allah shi ma za mu ji maganganun malaman musulunci game da ainihin wato hukuncin boka sannan za mu tattauna game da wani lokaci akan yi wa mutum tsafi ko a yi wa mutum bokanci to kuma wajen neman magani da waraka daga sihiri ko tsafin da aka yi wa mutum kuma sai a je wajen wani ɗan tsafin shi ma ko wajen wani bokan domin ya warware wato wato sihirin da aka yi wa wani to shin ana iya warware sihiri da sihiri ma'ana ga wani cikin ɗan 'yan uwanki ko kuma wani daga cikin 'yan uwanki wanda wato aka yi masa sihiri ko alamomin sihiri suka bayyana a tare da shi ko tare da ita to in ana neman mafita da waraka da karya wannan sihirin za a iya yin amfani da wani kulumbotan ko a yi amfani da wani siddabarun domin a karya sihirin ɗan uwanka ko a karya sihirin da aka yi wa mijinki ko ɗanki ko ‘yarki ko wani naki to shi ma insha Allah ta'ala za mu ji abinda malamai suka faɗa game da wannan sannan wato za mu tattauna wasu daga cikin irin manya-manyan laifuffukan da bokaye kan tafka wajen mu'amalantar mata tunda galibi daga cikin waɗanda suka fi ta'ammuli da su kasuwarsu ta fi garawa da su a mafi yawan lokuta akwai iyayen mata to akwai wasu daga cikin abubuwa waɗanda suke na manya-manyan laifuffuka da bokaye kan kulla tsakaninsu da matan da ke zuwa neman taimako ko neman mafita ko neman wani abu na bukata a tattare da su shi ma insha Allah za mu tattauna za mu ɗan faɗi wasu daga ciki sannan wato za mu tattauna game da wasu daga cikin hanyoyi na shari'a da ake bi wajen lalata sihiri ko karya sihiri domin yawanci dai abubuwan da duk suna da alaka da wannan wato dan adam kamar yadda ka san shi dole zai yi wata ranka gan shi da lafiya wata ranka gan shi da cuta shi yasa ba muna so mu rushe hanyar neman magani bane kwata-kwata a'a so ake yi tun da kana ci kana sha yau kana da lafiya gobe za ka iya kamuwa da larura kuma a ka'idar musulunci duk cuta tana da magani babu wani ciwo ko wata cuta da allah maɗaukakin sarki ya saukar ba tare da maganinta ba sai dai a ce har yanzu ba iya gano maganin ba ma ba dan babu rashin gano maganin baya nuna babu ita amma mu a musulunci a aƙida wata musulunci babu wata cuta kowace iri ce da ba ta da magani sai kwaya biyu da annabi ya faɗa cutar shi ne mutuwa wannan babu wani kafso da za ki sha don kanki mutu babu wani kauci da ake sha da zai hana ki mutuwa ba wani jiko da za a yi miki a ce in kina sha ke da mutuwa kun yi ban kwana wannan tatsuniya ce ta zo mu ji ta ne labarin kanzon kurege ne ba gaskiya ba ne haka tsufa ba shi da magani ai ta dabaru ai ta kwaskwarima ai ta kankare kankare ogo tsufa dai sunansa tsufa kuma in ya zo sai dai hakuri to in ka cire waɗannan su kaɗai ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba su da magani amma duk wata cuta da kake kallanta Allah bai saukar da ita ba sai da ya saukar da maganinta saboda haka yawanci ba wai ana so dole dan adam yana buƙatar waɗannan abubuwa shi yasa a yi su kansu kasuwar bokayen take ci don abubuwa ne da yawa za su shiga su dagule maka al'amarin ya cakuɗe maka al'amarin ya rikirkice ka rasa ina kana kuma son ka gano bakin zara to wajen neman bakin zaran wajen neman yadda za a warware matsalar to shi ne ba ake ta bibiyar wa'yansu waɗanda ake ganin za su iya kawo maka warwara daga cikin wannan matsala to shi ne a nan kuma garin neman gira ake rasa idanu garin neman waraka kuma ake kamuwa da wani ciwo wanda ya mafi wanda ya kai ka wurin tsarin muni domin dukkan ciwon da ya kai matakin shirka to wannan ciwo hadarinsa ba dan kankani ba ne da haka wannan yana daga cikin abubuwan da insha Allah ta'ala za mu dan kawo su don su taimaka mana lokacin da ake ganin an shiga wani yanayi ko akwai alamun sihiri ko akwai alamun sa hannu da ake faɗa ko akwai alamun kaza kaza kaza da dai yawanci bahaushe ya yi imani da waɗannan abubuwa ɗin to ya za a yi an ga wannan a kawar da wannan abin a shari'ance ba a saba wa Allah ba sannan insha Allah ta'ala a dai wannan tattaunawa za mu faɗi sufofin malamai na Allah waɗanda ana iya zuwa neman magani wajensu akwai wasu sufofi da in ga irin wannan insha Allah alamu suna nuna wannan wanda kika je wajensa ba boka ba ne to shi ma insha Allah ta'ala in dai lokaci ya babu dama za mu tattauna sannan ma za mu faɗi nau'o'in sihiri suna nan su ma kala kala da yawa insha Allah to a takaice waɗannan yan gabobi in Allah ta'ala ya ba mu dama su muke so mu ɗauko ɗaya bayan ɗaya mu bi su don mu tattauna su don mu amfana kuma mu sake wato nisantar mu'amalantar 'yan tsubbu ko kuma mu'amalantar bokaye ko mu'amalantar 'yan duba shi sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kawo mana hanyoyi da yawa na neman waraka wayanda suke ciki lafiya baka lafiya manyan malaman musulunci sun yi rubuce-rubuce akan irin wannan akwai abin da ya shafi addu'o'i da zikirai na neman tsari neman kariya daba'i da jalabi duk da ake faɗaɗin nan akwai malamai da suka yi rubuce-rubuce a kan wannan rubutaccen littafi na al'imam imam nawawi rahimahullahu ta'ala sunansa ba kenan ya kai kundi guda al'azka sunan littafin zikirai sannan akwai tukwatul zakirina na imamu shaukani tuhfatun zakirin shi ma kundi guda ne kato wanda ya kunshi dukkan wani zikiri da wata addu'a da kake bukata ko a kanka ko a kan ƴaƴanka ko a kan mai gidanka ko da sauransu wanda yan ƙananan littattafai da ake da su na zikirai irin su ainihin wato abin nan hisnul muslim da alkalimun tsayyib da sauran ire-irensu sannan kuma banda wannan akwai ɗiffin nabawi ɗiffin nabawi ma'ana likitanci irin na annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma malamai sun yi rubuce-rubuce akan abin da ya shafi jinya akan ne yadda ake neman magani ko neman waraka daga abin da yake damun mutum na wata larura ko na wata cuta shi ma da imamun nawawi ya yi wani littafi mai suna ɗibbin nabawi ba shi kadai ba ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala shi ma ya kawo kitabun ɗin a cikin littafin zuzalul ma'ad banda shi da yawan malaman musulunci in bambanta ba irin su imam bukhari dukkaninsu sun kawo a cikin littafansu babukan da ke magana akan ɗibbo likitanci jinya neman magani don kasancewa musulunci yana da ta cewa game da abin da ya shafi jinya musulunci ya kawo hanyoyi masu kyau don neman waraka don neman warwara da karya sihiri ba sai ka yi faɗa da Allah ba ba sai kin yi fito na fito da Allah ba ba sai kin kwashe wato kanki daga cikin rahamar Allah ba insha Allah ta'ala to mu kalli waɗannan gabobi da muka tattauna ɗaya bayan ɗaya insha Allah ta'ala mu mu ga me za mu samu a cikin kowace gaba na farko in aka ce tsoro wato shi ne yin wani aiki kowane iri yin al- wato a gundarin kalmar madararta in aka ce subbu a larabci shine asihir shi kuma sihir da larabci shine duk wani aiki da mutum zai yi don ya samu kusanci da shekaru ya samu taimakonsu wannan aikin sunan su subbu duk wani abu da mutum zai yi sakamakon wannan aikin ya samu kusanci zuwa ga shaidanu ya dinga samun taimako da gudunmawarsu wannan abin sunansa sun a gane wannan al'imam allayin shi ya ba wa tsoho wannan ma'ana a larabci wato shi ne amalin yukarrihu fihi ila shaitan aikin da shi mai aikin zai samu kusanci zuwa ga shaitan wa bi ma'udatin minhu kuma ya samu taimako daga shi ainihin shaitan din wannan shi ake kira da subu al-azhar al-imam al-azhar yake cewa subu shine karkatar da abu daga yanda yake a yi wa mutum wani siddabaru ya dinga ganin abu ba yadda yake ba duk wani aiki da za a yi a karkatar da kai ga barin gane hakikanin abu yadda yake wannan sunansa tsoko a yi wa mutum tsoko ya ma kasa gane inda ya dosa kuma bai ya dinga ganin abu ba yadda yake ba abu fari ne ya dinga ganin sa baki abu dogo ne ya dinga ganin sa gajere gabas aka yi amma ya dinga ganin an yi yamma wannan an yana yin waɗannan abubuwa ne sakamakon wani abu da aka yi don a karkatar da tunaninsa a kawar da hankalinsa ya dinga ganin abu bayan da ma'abuta hankali suke ganin sa ba wannan al'imamul azhar ya ce wannan abin in aka yi shi sunansa sun misali a kautar da hankalin mai gida duk wanda ya ga yadda gidan yake tafiya ya san ba haka ya kamata gidan aure ya kasance ba ya kamata a ce mai gidan ragamar gidan da akalar gidan a hannunsa take kuma shine yake da tasirifi da kuma cewa a yi kokar a yi sai aka wayi gari ga matar ita kuma shi mutum shi yake tsoronta wannan kaga an karkatar da hankalin mutum ko kuma gashi yana da wasu yaran ya tsano wasu sannan kuma yana son wasu wannan shi ma ya saba da hakikan yadda abu yake ya auri mata ba guda ɗaya ba amma ya ji baya son shiga ɗakin ɗaya baya son magana ta baya shiga sabgarta ga ta nan dai shi bai suke ta ba ita ba mai aure ba ita ba kakkiya ba wannan shi ma karkatar da hankali daga hakikanin abu yadda yake da aka duk wanda aka yi masa irin wannan a ƙasar wato a larabci za a ce an yi masa sihiri ma'ana an yi masa tsafi don haka a shari'ance a shari'ance kamar yadda ibnu kudama wani babban malamin musulunci ibnu kudama ya ce sihiri ko tsafi ko tsoko shine wasu kulle-kulle da za a yi da wasu saubatu da ake yi da wasu maganganu da ake yi ko kuma wasu maganganu da ake rubutawa ko kuma wani abu da ake aikatawa wanda in aka yi shi zai yi tasiri a jikin wanda aka yi masa sihiri din wasu sabkulun boto ne a'a ƙasa ce a'a likafani ne a'a kaucin kaza ne a'a karbon rago ne aka zuba wasu abubuwa a cikinsa ko kuma wasu surutai ne da wasu saubatu aka dinga karantawa ko kuma aka rubuta wasu talasumai wasu sakandamai a cikin wata takarda ko kuma aka yi haɗa-haɗan wasu abubuwa sakamakon yin wa'annan abubuwan sai kuma tsafi ko bokancin ya yi tasiri a jikin wanda aka yi wa abu haka kawai sai ga mutum jiki ya rikice ko kuma sakamakon wannan abu da aka yi sai ya zamanto ya yi tasiri a zuciyar wanda aka yi wazirin ya dinga ganin abin da yake ganin sa farida ya dinga ganin sa ya koma baki ko kuma ya yi tasiri a hankalinsa kaga kenan sihiri ko tsafi yana iya yin tasiri a jiki yana iya yin tasiri a zuciya yana iya yin tasiri a hankali wani sihirin so ake kawai ya taba jikin wanda aka yi wa sihirin wani sihirin ko bokancin ko tsabin ko tsubbin so ake ya taba zuciya ga mutum kalau yake amma zuciyarsa shi yake kamar za ta fashe wani irin zafi take yi ko kuma ya zamanto cikin kunci matuƙa a tsawon rayuwarsa wani kuma sihirin za a yi ne don ya taba hankalinsa wa'annan suna daga cikin abubuwan da ainihin wato ibn kudama ya faɗa ta kuma wata hanya ba ta kai tsaye ba ba za ka iya cewa ga abin da aka yi mutum kawai sai dai a mutum ya faɗa yana da ciwo abu ya hake ci ya ke cinyewa an je asibiti an yi auna auna an yi gwaje gwaje an ce ba ga komai ba amma kuma shi mutum gashi nan ba shi da lafiya ba shi da lafiya shi yake jin wani za a ga jikin ne gashi nan bashi da lafiya kila wani za a ga mai yiwuwa wani bangare na jikinsa ko ya kumbura a je a yi gwaje-gwaje ko a ce cikin mutum ya kumbura an yi gwaje-gwaje ba a ga komai ba wani sihirin za a ga irin wannan yana da tasiri ne a jikin mutum kai da kaga mutum kaga mara lafiya amma kuma an je duk gwaje-gwajen da za a kasa gane menene kuma a kasa gane daga ina wannan matsala take wani kuma sihirin kawai ana amfani da shi ne wato yana da tasiri ne a zuciya kamar yadda na faɗa a sawa mutum kunci a sawa mutum damuwa a sawa mutum firgici da tsoro a sawa mutum wato zafin rai a sawa mutum abubuwa ga zuciyarsa kullum wani zai gaya maka wani zai ce maka zuciyarsa kullum ji yake kamar ana yayyanka ta da reza wani kuma zai iya ce maka zuciyarsa so ji yake kullum zuciyarsa kamar ana zuba mata barkono yadda take yaki wani kuma zai ce zuciyarsa yana jin kamar ana sassoka masa allurai da sauransu kowa da irin yanayin yanda aka yi sigirin ake so kuma ya cutar da shi wani kuma hankalinsa ne kawai kawai so ake a kawar da hankalinsa gama ka santa lafiyar ta kalau tana da rayuwa mai kyau amma al'amari ya rikice kai ba za ka ce lafiyayyen hankali ba ce ita saboda tana abubuwa waɗanda sun saba da irin abin da masu hankali suke yi kuma an rasa dalilin da yasa ta burkice ta zama haka to wannan yana daga ciki walahu haƙiƙa kuma shi sihirin nan ko tsafin nan ko tsubbudin nan gaskiya ne akwai shi kuma yana da tasiri ko kun san a cikin sako wanda ana yi wa mutum don a kashe shi ko mutanen da an yi musu sihiri kuma an kashe su ta hanyar sihiri kila ba lallai an gane cewa sihiri ne ya kashe su ba amma an kashe su ta sanadiyar sihiri akwai mutanen da cutar da take damunsu a cikin jikinsu sihiri ne akwai mutumin da ake shiga tsakaninsa da iyalinsa shi ma akwai sihiri mai irin wannan kamar yadda ibnu kudama ya faɗa gaba ɗaya mutum in ya zo gida ba abin da zai iya wa iyalinsa kuma in ya fita waje zai ji shi lafiyarsa kalau amma in ya shigo gida ba shi da lafiya daga ciki akwai sihirin da ake ƙoƙarin raba tsakanin mutum da matarsa ko a raba mace da mijinta ko a raba mutum da amininsa ko a raba mutum da wata ‘yar uwarki a raba ku akwai sihirin da kuma ake sa ka ki abu bayan da kana son sa akwai sihirin da ake sa ka so abu bayan da an san ba abin da kake jini ka tsana irin wannan abin amma sai a rikide wannan abin ya zama maka wata musiba in baka gan shi ba ba zama lafiya in baka ji muryarsa ba ba zama lafiya kuma da an san ra'ayinka ba ka so ibn kudama ya ce duk akwai duk abin da aka yi ya haifar da irin wannan canjin da juyin juya hali a jikin ɗan adam to wannan abin sunansa sihiri sunansa tsafi sunansa tsubbu wannan kenan kuka ɗauki ma'anar a musulunce duk wani surutu da saubatu da aka yi sakamakon surutun da saubatin sai ya haifar da cutarwa a jikin wani ko ya haifar da cutarwa a zuciyar wani ko ya haifar da cutarwa a hankalin wani sunansa sun sunansa sun yi wai duk abin da aka aka yi shi wanda sakamakon yin wannan abu ya haifar da rashin lafiya ya haifar da tafuwar hankali ya haifar da zafi a cikin zuciya da sauransu ko lalacewa akwai yaron da za a ga ko yarinyar da za a ga nagartacciya ce da amma rana tsaka ta lalace an yi dukan an yi kaza ina da kowa yana gaya maka kirkinta da nagartata akwai yaran da su kansu maza akwai wanda sun lalace lalace wasu ba wai wani abu ne sihiri ne to duk akwai irin waɗannan abubuwan sakamakon yin irin waɗannan tsubbace-tsubbace suke haifar da irin wannan don haka kenan akwai alaƙa mai ƙarfi tsakanin boka da shaidanu ma'ana akwai alaƙa akwai collaboration haɗin gwiwa tsakanin bokaye 'yan tsubbo wato 'yan duba akwai wato haɗin gwiwa mai ƙarfi tsakaninsu da aljanu suna mu'amala sosai abokan hulɗa in dai bokan na gaske ne ya amsa sunan boka in dai ɗan tsubbun na gaske ne ya amsa sunan ɗan tsubbu ko kin sani ko baki sani ba yana amfani da aljanu wani sai a ce ai rauhani wai dan a batar da kai sai a ce ai yana amfani da rauhanai wai su rauhanai wai musulman aljanu ne ƙarya ne ba wani zancen rauhani in dai yana ta'ammuli da aljanu to ka sani cewa abin da ake gudu ya riga ya faru so ba wani da za a zuwa ce maka ai shi ai shi da rauhani yake amfani ka san wani lokaci ana bar da sawu da yawa dan a batar da kai da kake dan zuwa makaranta an gaya maka alamomin boka da waye to akwai kuma kullun dabaru da suke kullo da su dan su bar da sawu su canja kamanni dan su ci gaba da cutar da bayan Allah su ci gaba da raba mutane da imanin su su ci gaba da hada mutane fada da ubangijin da ya halicce su saboda haka ba wani zancen ba alaƙa tsakanin aljani da mutum aljani daban mutum daban gaba ɗaya da mu da su aka aiko mana shari'a aka saukar mana da littafi aka aiko mana da manzo yanda aka ce mu yi su ma haka aka ce su su saboda haka ka gane cewa akwai ittifaki akwai haɗin gwiwa tsakanin dukkan wani boka da kuma ainihin wato shaidanin aljani wato yadda ake yi shine wato suna yin bage ne tsakanin ainihin wato wato aljanu da kuma bokaye wato bagenin din shine shi boka zai tsayo da aikata wasu abubuwa da shari'a ta hana Allah ya haramta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta ko kuma shi boka zai tsaya da yin wasu abubuwa na shirke-shirke na shirka amma in yayi waɗannan abubuwan to shi kuma shaidanin aljani zai biya masa bukatu kaji yadda suke haduwa ma'ana shi aljani akwai wasu abubuwa da yake da so yake so in dai boka zai masa su to shi kuma zai biya wa bokan bukatunsa wajen ɗauko masa wani abu da yake nesa wajen gaya masa wani abu da yake koye tunda su suna da irin waɗannan fiye da mutane zai iya ɗauko abu a inda aka ɓoye shi ba wanda ya san an ɓoye sai kai da ka ɓoye zai iya zuwa ya sato wani sirri ya zo ya gaya wa boka su saboda haka wata haɗin gwiwa ce kai boka eh to muna so kai mana kaza da kaza da kaza in kai mana kaza da kaza to mu ma duk abin da kake so a wajen mu zami maka duk inda boka yake karka daukar ka dauka wani wannan ne yake amfani da sai dai in sai dai in boka ne na ƙarya dan damfara wanda yake cinye kuɗin mata ba ma bokanci ya iya ba amma in dai original boka ne wanda yake cikakken boka to yana amfani da aljanu ko ya gaya ma ko ba gaya ma ba kuma aljanun nan ba za su yi masa abin da yake so ba ba za su taimake shi ba sai sun sa shi ya ta hanya ga wasu daga cikin abubuwan da bokaye in suna son su samu haɗin kan shaiɗanin aljani to ga wasu hanyoyi da a shaidanin aljani zai shimfiɗa musu sharuɗa to ku yi abu kaza da kaza da kaza in ka yaka duk sanda ka kira mu za mu so duk sanda kake so a ɗauko ma wani abu ko a bangon duniya ne za mu ɗauko maka duk sanda kake so a cutar da wani za mu cutar da shi so kawai abinda muke so kai kuma kai mana abu kaza da kaza da kaza da kaza da haka za ka ga cewa wannan shine abin da yake faruwa kuma ko ranar tashin alkiyama abin da zai faru kenan tsakanin su da mutane qad istamta'a ba'duna bi ba'd wa balagana ajalana alladhi ajjalta lana sai kawai ba wani zancen gori mun jiyar da ku dadi mun yi muku abin da kuke so kun samu kuɗi kun samu gidaje kun samu kaza kun biya bukatunku wani bokan za ka ɗauka duk gaba ɗaya wannan kamar shi ya fi kowa nasibi shi ya fi kowa samu a'a aljanun ne tun da yaƙin ya sun sa masu sharuɗa su akwai abubuwan da shi suke rayuwa suna bukatar wani abubuwan in zai musu to su kuma za su yi masa abin da yake so da haka bage ne ya yi musu kaza su yi masa walbani walbaka walhanani walkeme min jimalan bahaushe da haka haka ake tsakanin shaidanin aljani da kuma boka da haka suna da collaboration suna da haɗin gwiwa wasu daga cikin hanyoyin da in boka yana son ya samu kusanci da aljani yana so wani aljani ya zo ya dinga masa hidima ya yi haka kawai ga an zubo kuɗi ka ji yana ta wasu surutai ka rasa da wa yake magana wannan wani lokaci surutan na kiran aljanin ne to sai aljanin ya sa masa wasu sharuɗa daga ciki akwai bokan da shaiɗanin aljani ba zai masa hidima ba sai ya sa masa sharaɗi kamar haka sharaɗin shine za a ce masa ya nannaɗa alƙur'ani a ƙafarsa ya kuma taka ya shiga ban ɗaki kawai iya abin da shaidanin aljanin abin da yake so ka in yi ma haka to shi kuma duk abin da yake so so yake a cutar da wani a kuɗi yake so a wani mukami yake so a kaza yake so shi kuma shaidanin aljani zai masa amma sharaɗin shine ya ɗauki alƙur'ani ya nannaɗe shi a jikin ƙafarsa ƙafafuwansa guda biyu ya taka ƙafafuwan ya ta tafiya ya shiga har cikin banɗaki ya je ya buƙata sa banɗaki ya fito in yi haka ya biya biya aljanin shi kuma aljanin zai masa abin da yake so daga cikin abin da shaiɗanin aljani yake sa boka in yana son ya masa wani aiki to shine yakan sa shi ya rubuta wasu ayoyin alkur'ani da ƙazanta da kazanta za a ce ka rubuta ayoyi kaza da alkur'ani kamar jinin al'ada akwai bokan da zai rubuta ayoyin alkur'ani da jinin al'ada akwai wanda zai iya rubuta ayoyin alkur'ani da fitsari wannan duk yana daga cikin sharrin bokaye yana daga cikin abin da shaidanu ke sa su don su samu biyan bukatunsu daga ciki akwai rubuta alkur'ani a ƙasan ƙafa sai a ce ai wannan abin ba zai yi ba ai kana so wannan bukatar ta biya ko mai maka aiki to a ƙarƙashin ƙafa ka za ka rubuta alkur'ani a ƙarƙashin ƙafa sadaka in ma mace ce ta zo shi sai a ce to a ƙarƙashin ƙafa ta za a rubuta aya kaza ko sura kaza sannan ta taka in ta je gida sai a wanke a sha daga ciki akwai rubuta alkur'ani upside down yana ciki boka zai ce masa to kaga fatiha ko ya ce to ina so ka duk kullum sanda za a karanta ta ka dinga karanta ta da rubos ko dai da rubos ko wace aya misali alhamdulillahi rabbil alamina to sai a fara da alamina rabbi lillahi alhamdu sai dinga tahowa da haka ko kuma ya faro sura gaba ɗaya da baya da baya maimakon alhamdulillahi rabbil alamin sai ya faro daga gairil maghdubi alaihim walad dallin ihdinas siratal mustaqima iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maliki yawmiddin arrahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin sai ya canza yadda alkur'ani yake ce to ni wannan kawai nake so kai in kuma yayi masa haka to shi kuma shaidanin zai zama masa mai hidima duk abin da yake so zai masa daga ciki akwai shaidanin aljanin da sharaɗin da zai sawa boka za ku ga bokan yana sallah amma ba za ku taɓa ganin yaushe ya alwala ba kawai ya ce ya dinga sallah haka ba alwala in dai ka kama shi ka ce ai baya zuwa masallaci a zai zo masallaci amma baya alwala kwata-kwata duk sallar da zai baya alwala saboda sharaɗin da aljani ya sa masa shine zai dinga sallah ba alwala akwai wanda sharaɗin da za a sa masa a ce kai wankan janaba da ka duk inda ka gan shi da janaba a cikinsa baya wanka shi sa wata mata sai ka ga wani abun za ka ga mata su da suke zaune da mazaje za a ga suna sane da irin wannan wani aljuyin duya ya wanka wankan tsarki na ibada baya yi ta juyin duniya za ka ji ta ce mijinta baya wankan janaba ko dai boka ne ko kuma akwai aikin da boka ya sa shi yake yi da aka sai a ce ko da yaushe ana son duk sanda janaba ta kama shi kai wanka daga ciki shaidanin aljani zai iya cewa yana so a yi masa yanka kuma ya faɗi irin kalar dabbar da za a yanka in ka za ce a ce baka shi sa daga cikin alamomin gane boka akwai irin wani a ce ka yanka wata ayyananniyar dabba da aka zai ce masa ka yanka dabba iri kaza kuma lokacin da za ka yanka ka ce kaza kila wannan abin da zai faɗa suna ne na shirka suna ne na zagin Allah suna ne na zagin annabi suna ne na zagin addini kila suna ne ma cikin sunayen aljanu ce duk sanda ka zo za ka yanka dabbar ko kuma a ce in ka zo yanka ta ka yanka ta ta keya ko kuma in za ka yanka kaza a tsaye za ka yanka ta kawai zai ga mutum a tsaye kawai ya yanke kaza haka sannan a ce in aka yanka kuma naman ka je ka ɗauka a ko wuri kaza cikin wani kango ko cikin wani rusasshen gini je ka jefa a gurin duk wannan yana daga cikin abubuwan da in mutum yana so ya samu kusanci da aljanu su dinga yi masa hidima wallahi sai sun raba shi da Allah sai sun raba shi da manzo Allah sai sun sa ya zama mushriki tantirin kafiri sannan ba zai yiwu ba haka kawai su zo kawai su dinga yi maka hidima ba wani bagenin ba sa yi daga ciki akwai wanda sharaɗin da za a sa masa shi yasa zaka yi ta jin irin wayannan abubuwan suna faruwa a cikin al'umma sai ga abin gairu maqul abin da hankali ma ba zai taba kashi ba sai ga yana faruwa akwai bokan da sharaɗin da aljanin sa ya sa masa sai yayi zina da mata sai yayi fasikanci da mahaifiyarsa za ku sha jin an ce mutum ya danna mahaifiyarsa tsohuwa ce ma yayi fasikanci da ita duk irin wannan ne saboda sharaɗin da aka sa masa kana so kai kuɗi kana son kai jama'a kana so kai farin jini kana so ka samu mulki kana so mu dinga maka hidima to ga abin da za yi wani ya sa wasu magunguna na bacci a ciki ya kaiwa babarsa ta sha kawai don ya fasikanci da ita wani sa sharaɗin da za a sa masa sai ya yi lalata da yarsa ta cikinsa da ya haifa kuma fa saboda mutane sun yi nisa sun bar Allah mutane duniyar ake nema ba duk wayannan abubuwan kaka dauka wai masu wahala ne ko ba sa yiwa ana yi karka dauka wa ba a yi ana yi duk yana daga cikin sharrin da hadarin yan tsubbu ko baukaye a cikin al'umma masifa ce ba yan kankanuwa ba kasantuwar bokaye yan tsubbu a cikin al'umma in kana neman barayi da suke sacewa mata da 'yan siyasa da masu kuɗi da kowa ma suke sace masa imani to za a ga a cikinsu akwai bokaye su saboda haka wannan yana daga cikin abin da ake sanya masu daga ciki akwai rubuta wasu ɗalasimai wasu abubuwa za a gansu surkulla ne kawai sun kunshi ma'anoni na kafirci ko ya ce duk sanda kake so in kana so mu biya ma bukata duk sanda kake da bukata ka dinga cewa kaza kaza sai ka ji an faɗi wasu sunaye a ce in ka kirawo su to za mu ji wannan sunayen ko wannan lafuzan da za ka yi amfani da su lafuzza ne na kafurci lafuzza ne na shirka da sauransu daga ciki kuma gwargwadon yadda boka yake miƙa wuya ɗari bisa ɗari ga umarnin shaidani gwargwadon yadda shaidani zai yi kace-kace ya dage wajen biya wa boka bukatarsa in kuma boka yana saba wasu a ƙa'idojin baya cika su to gwargwadon yadda shi ma ba zai dinga biya masa bukatar da yake so ba ɗari bisa ɗari wannan kaɗan kenan daga cikin irin hanyoyin da ɗan tsubbu in yana so ya samu aljani su dinga aiki tare to daga cikin hanyoyin da shi kuma aljani yake sanya ma ɗan tsubbu sharaɗi kafin ya zama cikakken ɗan tsubbu sai ya bi waɗannan abubuwa akwai wanda suke cewa kamar sihiri ƙarya ne ba wani zancen sihiri ba sihiri ba a'a wannan gaskiya kuskure ne sihiri ya tabbata cikin alkur'ani sihiri ya tabbata a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai alaka tsakanin aljanu da sihiri akwai alaka duk sanda aka yi irin waɗannan abubuwan na sihiri ko tsafi ko wani abu mai kama da haka akwai alaka mai ƙarfi tsakanin sihiri da aljanu wayanda suke cewa babu aljani ko babu shaitanu ko ba sihiri wannan kuskure domin alkur'ani a wurare daban-daban kalmar aljani aljinnu aljinnu aljinnu alkur'ani ya maimaita wannan kalma sau 22 a cikin alkur'ani kalmar aljinnu aljinnu aljinnu aljani aljani aljani sau 22 cikin alkur'ani kalmar aljannu ita kuma an ce ta maimaitu sau bakwai a cikin alkur'ani sai kalmar ashaitan ta maimaitu sau 68 cikin alkur'ani to ka ce ba shaitani ka ce ba aljani bayan ga su an maimaita su da yawa cikin alkur'ani sannan akwai hadisi na ibn mas'ud hadisi ne wanda imam muslim ya ruwaito shi hadisin ibn mas'ud wanda wato abdullahi dan mas'ud ya, ya wato an karɓo shi daga abdullahi dan mas'ud hadisi ne wato wanda imam muslim ya ruwaito da kuma hadisin abi sa'id al-khudri wanda imam malik imam al-bukhari imam an-nasa'i da ibn majah duk sun ruwaito wannan hadisin wanda hadisai ne duk da suke tabbatar da samuwar aljanu samuwar shekaru gaskiya ne daga cikin dalilan da suke nuna kuma akwai sihiri shi ma sihiri akwai shi kuma yana tasiri kuma yana iya kama mutum an masa shi akwai shahararriyar ayar da duk kun santa ana ga yawan karanta ta wata ba umma tattulu shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihira wannan ayar ɗaya ce daga cikin gudan dalilin da ke tabbatar da cewa akwai sihiri kuma wasu ayoyin masu yawa musamman ayoyin da suka yi magana akan kissar annabi Musa da Fir'aun wannan in ka koma cikin suratul A'raf in ka koma cikin suratul Hud in ka koma irin su suratul Taha da sauran wurare za a ga Allah madaukakin sarki ya kawo irin waɗannan bayanan na maganar sihiri ainihin wato gaskiya ne akwai sihiri da aka tsubbun nan da ake magana haka ne za ga in ka je wajen in mace ta je wajen dan tsubbu kuma za ga in yayi abun sai ga ana dace ana yanayi in aka yi siddabaru sai ga kuma siddabarin ya kama kawai abin da ake so ka yi imani cewa duk sihiri baya iya tasiri a karan kansa sai da izinin Allah kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin alkur'ani kuma ba za ka karyata sihiri ba ko tsubbu ka ce babu shi a akwai domin hadisin Aisha radiyallahu anha hujja ne akan haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an yi masa sihiri kuma kwararre fitacce cikin kwararrun bokaye na yahudawa aka ce za a ba su za a ba shi wasu kuɗaɗe ana so yayi annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri kuma yayi labid bin al-a'sam al-yahudi labid bin al-a'sam aka ma har annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yayi ta ta rashin lafiya wasu malaman sun ce har sai da annabi ya kai kusan wajen kwana arba'in sihirin yana nan a jikinsa yana ta yi masa abin nan kwana arba'in to in har annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam za a yi masa sihiri kuma ya kama shi da izinin Allah to ni waye ke wace ce so ba ma kuri ka dinga cewa kai ga ka a'a sihirin akwai sai dai kawai bai da tasiri shi a karan kansa sai dai Allah yana so ya ɗaukaka darajar ka ya girmama ladanka sai ya jarrabe ka sai ya kama ka duk da cewa akwai addu'o'i da azkar da in kana yi insha Allah su ma rigakafi ne daga kamuwa da sihiri da ire-iren waɗannan abubuwa da haka labid bin al annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta jinya har ya ta addu'ar Allah ya kawo masa mafuta Allah ya kawo masa mafuta ya ta addu'a wata rana an ce ana annabi yana kwance kawai sai ga wasu mala'iku guda biyu sun zo da suka zo da siffan mutane sai ɗaya ya zauna daidai kan annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya ya zauna kusa da kafafuwan sai suke ta hira tsakaninsu ɗayan sai yake tambaya ɗaya wannan bawan Allah wai me ya same shi ne yana kwance annabi kama a mafarki yana ta ji sai ɗayan yake cewa wannan innahu madubo ai sihiri aka yi masa sai ɗayan ya kuma tambaya waye ya masa sihiri sai ɗayan ya bashi amsa sai ce labid bin al'asam al-yahudi la'anatullahi alai ce labid bin al'asam ba yahudan bokan nan dan ka san harkar tsafi da tsubbu ba wai musulmi ne kawai ake asalinta ma daga kafirai ta taho asalinta shi sa daga cikin hanyoyin yaɗo ta za ga ko wannan shi sa duk za ga suna da ta'ammuli da irin wannan kiristocin nan yahuda nan duk za ga matsafa ne shi yasa za ga wani in ya zama professional mai bibiyar yan subu za ga yarkan tsallake kasar nan ma ya tafi wajen fitattun yan bugun kasa na duniya sai ka ji wani lokaci wajen wani irin manya-manyan yan siyasa nan wasu wanda suka ba su yarda Allah ne ke bada mulki ba wajen manya-manyan bokaye na kasashen wajen nan za ga can suke zuwa wasu irin irin irin irin irin irin kamar misra in ban manta ba akwai kwararren dan bugun kasa wanda ya yi rubuce-rubuce ana karanta littafansa wanda ake kira duki ba misire ne boka ne na bugawa a jarida irin su indiya dinnan da sauran kasashe da ana zuwa duk za a gan su da haka za a ga abu ne wanda asalin sama daga shirka da kafurci ya gangaro ya shigo cikin musulmi da haka sai aka ce wannan bokan da me da me ya hada wajen yi wa annabi sihiri sai ɗaya cikin mala'ikun sai yake cewa ai an hada da kum din annabi sallallahu alaihi wasallam da gashin kansa da kuma wani abu da ake kira dan balle a bishiyar dabino ake samun shi da shi aka hada aka yi wa annabi sihiri malamai suka ce kuma sihirin da aka yi wa annabi na kisa ne sai Allah ta'ala ya karya lagon sihirin sai ya tsaya a rashin lafiya shi ne annabi ya yi ta jinya ya ta rashin lafiya sai suka ci gaba da tattaunawa to a ina suka je saboda dama daga cikin mafi hadarin sihiri wanda za a ce an binne shi a guri kaza ko an sa shi a ruwa ya tafi da shi ko wani abu da kama da haka da haka sai suka tambaya sai ɗayan ya tambaya to a ina suka je suka sa wannan sihirin sai aka ce a bi'iru zirwas wata rijiya ce da ake kira bi'ir zirwan a nan suka je suka sa sigirin suka koye shi a ciki bayanan mala'iku suna gama tattaunawa ya suka tashi bayan sun tafiya su sai annabi ya kira sahabbai sai ce kun ji kun ji yanzu nan aka mala'iku sun zo sun tattauna kun ji abin da ya faru da haka mu je gurin wata ruwaya an ce aikawa ya wata ruwaya an ce shi ya ja tawaga suka ji an ce rijiyar da aka leƙa kan a ciro sihirin ruwan cikinta saboda bala'in sihirin kamar kamar an kamar an kada lalle annabi yasa aka fito da shi aka lalata shi sannan sai annabi ya warware saboda aka karka dinga ganin kamar ka ce kai sihiri ya fi karka ba za ba zai cika ba ba gaskiya ba ne a duk muna karanta wannan ne don a san cewa wa'annan abubuwan akwai su kuma suna da tasiri sai dai tasirinsu ba a karan kansu bane suke da tasiri da izinin Allah suke tasiri daga cikin abubuwan da muka ce za mu dan tattauna yanzu kun ga mun tabbatar da cewa a alkur'ani da sunna wato akwai aljani gaskiya ne akwai shaidan gaskiya ne akwai sihiri shi ma kuma akwai alaka mai karfi tsakanin ainihin wato a aljanu da sihiri mun ji daga cikin ayoyin mun ji wasu daga ciki sannan hadisan su ma mun ji wasu daga ciki to gaba ta gaba wadda na yi ishara zuwa gare ta a ɗazu shine hanyoyin fantsamar sihiri a cikin al'umma hanyoyin yaduwar sihiri da bayyanar bokaye da 'yan tsubbu a cikin jama'a daga cikin abin da ke kawo yaduwar sihiri daga cikin abin da ke kawo fantsamar bokaye da 'yan tsubbu a cikin al'umma akwai yaduwar jahilci cikin al'umma duk al'ummar da jahilci ya yi mata katutu to kasuwar bokanci tana ci a irin wannan al'umma duk al'ummar da rashin gane karatu ya yi mata yawa duk al'ummar da ta yi nesa da koyarwar alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a in boka ya shigo cikin wannan al'umma zai ci karanta ba babbaka saboda al'umma ba ta da wani ma'auni da take iya gane magan malami na Allah da kuma boka al'umma ba ta da rariyar tacewa tsakanin neman waraka irin a addinance da kuma neman waraka ta kowace irin hanya da haka da zarar an ce rashin karatu ya yi yawa a guri za a ga duk inda ake yawan karatu boka baya iya rayuwa a gurin in kuma ya rayu a gurin to yana rayuwa da cikin kunci sannan kuma duk kwastomominsa sai dai daga wani waje suke zuwa dama ya saba ko ya zauna a wani gurin ko an san shi daga wani guri amma yan gurin sun riga sun san shi ba shi da kasuwa a wannan gurin saboda mutanen gurin suna da ilimi matan gurin suna zuwa makaranta suna jin me Allah ya ce a waye suke game da addini kan ya zauna me zai ci duk wata damfara da wata ƙarya da zai gaya musu ba za su yarda ba za ta yi musu tasiri duk wadda wata larura ta same ta ko ta samu wani nata ta san hanyoyi na shari'a da ake bi wajen neman waraka da aka ba ruwanta da shi kan ya zauna zai wuni ba wanda ya je wajensa shi yasa ba sa son irin wannan shi yasa zaka dinga jin su a gefe gefen gari a sababbin unguwanni a tsakiyar mutanen da suke ba sa karatu za ga nan suka fi zuwa amma ba za su je dandazon inda ake ta karatu matan gurin karatu suke mazan gurin karatu suke yaran gurin duk kowa makaranta yake zuwa ba sa zuwa su kafa sansanin su a nan gurin shi yasa samuwar irin waɗannan makarantun a irin waɗannan unguwanni da sauran unguwanni ba karamin alheri ba ne domin dukkan wanda zai haɗa zai zai nuna maka yadda za ka haɗu da Allah lafiya na farko dai in Allah ya so ya jarrabe ka babu mahalukin da ya isa ya hana Allah ya jarrabe ka in kuma Allah ya sa ka a ɗakin jarabawa ba mahalukin da ya isa ya fitar da kai ba Allah ne ya fitar da kai ba tunda kana da wannan imanin na ruwanka da wani boka za ka ɓata goma ne biyar ba ta gyaru ba ko da yake wani lokaci za ka dinga ganin ana yi maka istidiraji talala ta lalashi da yau kin je kin gaya boka matsalolinki ko dan tsubu kuma ya gaya miki kaza ki kaza ko ya kawo kauci ko ya kawo jiko ko ya ka kaza ya baki kije ki sai shiga kin samu biyan bukata wannan istidraji in Allah yana son ki halaka Allah baya son ki da rahama to sai ki ga in kika je abinda boka ko dan tsubu ya gaya miki yana ci amma babu cikakken makaryaci sama da shi domin waɗanda yake mu'amala da su sun fi kowa ƙarya cikin halittar Allah su ne shekaru aka za a iya samun dace wanda ko kin je wajensa ko baki je wajensa ba dama waraka tana kusa Allah ya kawo yayewar abin amma kika yi gajen hakuri kika je wajen boka ko kin je ko baki je ba dama lokacin jarabawar lokacin ɗauke jarabawar Allah ya kawo shi don haka kina zuwa sai ki dau sai abin a samu waraka sai ki ɗauka ai zuwa wajen malam ne har ma ki ji kina koɗa shi aikinsa kamar yankan wuka aikinsa kamar yankan wuka akwai wanda ya isa ya tilasta wa Allah akwai shi akwai wanda ya isa ya tirsasa Allah ya abin da bai ga dama ba banda cika baki da suke yi irin wayannan bokayen akwai wani boka da aka bamu labari aka ce in kin kana zuwa wajensa farkon abin da zai ce Allah ya kasa ma'ana duk kin yi addu'ar kin ga abin babu Allah ya kasa shi ne kika zo wajen kin ga kenan ashe duk wanda take zuwa wajen boka ko wajen dan subu tana da imanin Allah ya kasa tana ganin Allah ba zai iya fitar da ita daga damuwa ba Allah ba zai iya yaye mata ba wani ne zai iya ta haka ta shiga wajen da haka iyayen mu mata gaskiyar magana ku daina nisa da karatu zuwa makaranta hanya ce ta rabauta ku yi ta kokarin wanda ba sa zuwa ku dinga dan janyo hankalinsu zuwa ku dinga zuwa kuna jin me Allah ya ce zuciyar dan adam kamar na'ura take kamar inji ne tana buƙatar sabis tana buƙatar garan bawo in ba a wanke ta ba a ta ana mata garan bawo tsatsa ta ce ta yi datti sai alheri ya daina shigar ta sai sai shar da haka rashin kusantar makaranta ba karamar musiba ba ce duk wanda ka ganshi yana kyamar makaranta ya tsano karatu ba ya san masu karatu a to wannan wannan ya zama victim ya riga ya ya fada shi ma ya ko ya fada cikin koma ta shaidan da aka dai a takaice daga cikin abubuwan da ke jawo yaduwar bokanci da bokaye yaduwar tsubbu da 'yan tsubbu a cikin al'umma rashin karatun addini in al'umma ba ta karatu a to wanda zai zama zai maye mata gurbin karatun shine sabuwar boka da ɗan tsubbu a cikinta duk sanda kika ji jikin ki ba daɗi sai kin je wajensa duk sanda kika ga garin ya ɗan yi jum sai kin je wajensa duk ran da mijin kika ga ya tashi an yi ɗan hayaniya an yi faɗa sai kin je kin gaya masa duk sanda ɗanki kika nemi wani abu bai baki ba sai kin je kin gaya masa duk sanda yanki kika ce kaza kaza kaza to waɗannan abubuwan suna daga cikin abubuwa sai ya zama to duk motsinka sai ka kira waya ana gafarta malam yau kuma na tashi na ji bangaren jikin nawa ba daɗi ya ce ai shego ne ai sai an tashi tsaye ai yaushe za ki shigo to malam da insha Allah to in kin tashi dai ki taho da abu kaza da kaza da kaza da kaza ya raba ka da imani kai a rashin imanin boka da dan su ya isa ya sace maka imani kuma ya kwace miki yancanci ki ganganta da komai da komai ki tattara ki kai masa ya raba ki da Allah ya raba ki da kudin ki so wayannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata a gane abu na biyu wato makiya makiya daga cikin hanyoyin yaduwar sabbu da bokanci shine samun gaba da kin juna in dai akwai wannan cutar ta gaba ko kin juna to wannan gurin za ka samu harkar bokanci tsubbu tsafe-tsafe tsubbace-tsubbace sun yawa a gurin wane baya shiri da wane wance ba ta son wance wance kaza to ire-iren wannan ya za a batar da wane ya za a jefa wance matsala ya za a yi wance kaza ya za a yi wance kaza to da haka duk sanda aka samu al'ida wal baghdha bainan nas to za ga kowa yana kokarin ya dauki fansa tunda ta yi abu kaza tunda ta samu kaza ni kuma sai nayi kaza tunda ta yi mun kaza ni kuma sai nayi mata kaza to wannan shi ma in kamar yadda kaga tura wannan suna yi su zo sun kera makamai kuma suna son su yi cinikin makamai to ya zan yi cinikin makamai ba ya sun hada ku fada ba to shi ne sai su zo su siyan wa wannan kasar makami in suka siya suka yi musu ciniki sai su zo wannan kasar su ce to kuma ba kun san kasa kaza tana muku gani gani akwai yiwuwar ko dimshi za ta iya fada ku da fara ga makamai sababbin kira mun yi muku siya in kuka siya kowa sai su koma gefe sai su zugo wa'ancan sai su zugo wannan ku zo ku yi ta faɗa suke nan kawai su ciniki suke a to yanzu boka bai haɗa ki faɗa ba ya ce ai wannan ta hannunki mai ka faɗa ɗin maƙiyarki ce kaza kaza ya zai samu kuɗin ki sai ki ga kin zauna a cikin mutane ku yarda da kowa ba saboda ya ce kakki yarda da wance kakki yarda da wance wannan mai jan hijabun da kusa da ke wannan mai bulin na kusa da ke wannan mai mai koren na kusa da ke wannan mai kaza kake yarda da ita wannan makoce take mai yawan shigo wannan da kake yarda da ita wannan yar uwan mutum haka so in bai hada ku fada ba ya za ya samu kuɗi in bai gaya miki kina da magauta ba ya za ki kawo makuɗi a raba ki da magauta ba ce zan magauta in bai ce miki an sa miki hannu ba ya za ki ba shi kuɗi bayan ɗan banza shi ya sa hannu ai wannan abin da yake faruwa sai an tashi tsaye su su bi daga ciki shi samuwa in dai ya tarar da al'ummar da kowa yana da hassada ya kamu da cutar hassada kowa baya son ci gaban dan uwansa a nan ma ya samu gurin zama in ya zauna a gurin zai zai kasuwa in cikin yan kasuwa ya samu irin wannan matsalar ya samu kwastomomi a cewa da da kake ta gani kike ta ganin tana ta ciniki tana ta ciniki ke sai kiga ba kya ciniki ai aji sai muke aiki ta yi miki kaza mun aiki sai an tashi tsaye kafin aure wani shi shi sa kullum zaki ta ganin ana ta zuwa gurin ta sayayya ke ba a zuwa gurin ki to kin ga a rashin ciniki da kike fama da shi ga ga rashin ciniki saboda rashin tausayi maimakon a taimake ki ki samu ciniki a ce kuma yace ki kawo kuɗi ita ma da kike ta ganin tana samun shiga wajen mijinki ai ba haka ta zauna ba saboda haka ba a zama haka ai sihirin da ta yi muke ma ai in kin ga irin aikin da ta yi muke ma ai Allah ne ma abun ne ma ya takaitu to ya za a yi malam ka san na gaya maka shi matsalar boka ma sunan sa malam sai ka ga tana mare to malam ya za a yi ai kalmar malam tana shan wahala a kasar Hausa malam ya za a yi kuma ka san wani abu mai ban wato wato wanda ya fi komai hadari yanzu harkar browsing din nan fakar ka ɗauka kowa yana da browser browsing ba a san yanzu in ka jana browsing sai ka ɗauka na waya a'a in duba ne browsing aka tana da browser da za a ga sai iyaye mata su suke sai wannan biye-biyen saboda mallake miji saboda sabon wa 'ya'yansu mazaje saboda kaza da kaza yanzu 'yan matan su ma sun fansa ba kowace tana da browser sai wanda Allah ya tsare duk wanda suka haɗu da shi sai ta buga waya to malam mun kuma sake haɗuwa da wannan kuma yin sabon kawo ya za a rike mun shi a dafe mun kai ya sakai ya gudu abubuwa ga sunan kala kala yanzu har da browsing ta waya ko wanda ta waya zai maka duba ta waya duk an zamanantar da abubuwa su ma suna tafiya da wayewa irin ta zamani ba dai ke ita ka dawo kin dan je makaranta kin dan iya it was it was and and din nan to shi ma ya iya wannan bugen da waya yanzu za a iya maka browse da waya a gaya muku cewa kake zauna guri kaza kake je guri kaza kake hulɗa da kaza kake auri kaza kake kaza kake kaza da za a iya maki hanya ta uku daga cikin hanyoyin da ake samun yaduwar tsafe-tsafe ko bokarci ko sumbu da wato sumbu da 'yan sumbu shine hanyoyin ƙungiyoyi na bata na addini hanyoyin bata na addini daga ciki wasu daga cikin sufaye da rawafin shi'a suna daga cikin wayanda aka fi samun bokaye da 'yan sumbu a cikinsu duk wanda yake kan wata hanya ta bata a addinin da dama akan addinin da yake ba na gaskiya bane yana kan hanyar bata to za a ga yaduwar ire-iren su yaduwar irin wannan kungiyoyi na bata wanda suke jinginuwa zuwa ga addini na daga cikin hanyoyin fantsamar bokanci da bokaye ko kuma fantsamar subbu da yan subbu a cikin al'umma sannan hanya ta hudu rashin an karar da mutane haɗarin tsubbu da 'yan tsubbu domin ana yawan wa'azi ana yawan wayar da kan mutane game da haɗarin mutanen nan da kuma haɗarin irin aikinsu to wannan yana daga cikin abin da zai taimaka wajen wato ka dinga mutane su dinga baya-baya su dinga janyewa daga gare su gaba ta gaba a gurguje wayanne alamomi ne za ki gane wannan malamin ɗan tsumbu ne wayanne hanyoyi ne duk wadda Allah ta'ala ya sa tana da firasa ma'ana tana da kwakwalwa da hangen nesa to tana iya gane wannan malamin ba na Allah ba wata ba ma sai an kawo alamomin ba kawai kaifin kwakwalwa da hangen nesa da Allah ya mata to tana iya gane cewa wannan malami ne wanda ake cewa kar a je wajensa ana tsoratar da mutane zuwa gurin suka ce daga cikin alamomin da za ka iya gane wannan malamin duk da dai gashi kan kana fama da larura ko dan uwanka yana fama da larura ko kina fama da ciwo ko yar uwanki tana fama da ciwo kuma dai an rasa gane kansa an ce akwai wani malami a guri kaza yana ba da gudunmawa kuma ana dacewa akwai wata wata wata wata sayyada a guri kaza ita ma tana ba da gudunmawa an ce tana da rauhanai tana ba da magani kuma ana dacewa to in kika je dukkan mai maganin da ya maka waɗannan abubuwan boka ne na farko kina zuwa ta ce ya sunanki ya sunan babaki a da kin ji wannan boka ce ko duk cikin ɗakin da ta kai ki ƙur'anai ne a ciki boka ce ko duk cikin ɗakin da yake ganin mutane duk a rataye suke daga faka ga faka na alƙur'ani in dai kina zuwa za a ce ya sunan ki ke da kike neman waraka kike neman magani ina ruwan ina ruwan mai magani da sunan mahaifiyarki wannan sun ce yana daga cikin alamomin da ake gane dan su alama ta biyu ya ce yana bukatar ki dan samo masa ko dan dan dan dan dan guntun hijabin ki ki dan gutsuro masa ko gashin kanki ko akai fakke yana so da ita za a za a yi abin nan to duk sanda kaga an ne muka kawo ko akai fa ko gashin kanka ko wani asar wato wani abu na jikinka wani a ce dan ko me ya taba jikin ki ne to kamar me malam duk abin da ya taba jikin ki dan ka dan yanko ki kawo mana to wannan shi ma sun ce wannan mutumin nan sun daga ciki akwai neman ka kawo wata dabba da wata siffa a yananniya bayan kun gama ya ce to sai an yanka kuma za ki kawo kaza ko za ki kawo zakara ko za ki kawo kaza kuma a faɗi irin sufar wanda ake so ki kawo ko a ce baki ko a ce ki kawo ja ko a ce ki kawo mai wake-wake to duk waɗannan in ka ji irin waɗannan alamu ne na cewa wanda ka je wajensa wanda ka je wajensa ko da a cikin ɗakin cike ki da alƙur'ani ba ina gaya miki wannan ki asara da shi boka ne daga ciki akwai a yi miki wani rubutu ki kasa karanta ka rubutun tsala su mai ga wani rubutu wani hatima hatima wani abu kamar kayan kifi wani abu kan gashi nan dai wani rubutu ne ba za ka iya karanta shi ba shi ba larabci ba shi ba yaren sawahili ba shi ba hausa ba shi ba turanci ba shi ba inyamuranci ba ba fulatanci ba kare ta gane menene shi wannan to duk sanda aka baka rubutun da ba a iya karanta wannan aka ce shi za a je a rubuta ko shi za a wanke ko kaza kaza kaza wannan shi ma sun ce ka kula wannan yana daga ciki daga ciki akwai in kika zo zai ga wani lokaci kamar mai rukuya ne sai ki ji an daga murya yana karatun alkur'ani da karfi can kuma sai ki ji ya danyi kasa da murya ya danyi wasu maganganu ba ki ji me yace ba ko kuma yana karatun sai kuma kitin ya ɗanyi wani gurnani haka ya ɗanyi wani wani ɗan gurnani haka ba ki gane me ya faɗa ba a cikin gurnanin Allah yana gaya miki ɗan tsubu ya karanta alƙur'ani ne dan ki ɗauka ai ayoyin ƙur'ani ma yake karantawa da ka je ayoyin ƙur'ani to a ciki saurare shi tun daga farkon har ƙarshen ƙur'ani ne za ki ji kuma yana karatu sai ki ya ɗanyi shiru kuma ya ɗanyi wani abu a asirce me wannan abin da ya asirta ko ya yi wasu 'yan maganganu a cikin karatun ce kin san wannan ba karatu bane wasu 'yan maganganu kuma zai ci gaba da karatun wai duk dan a ɗauke maka hankali kar ka gane boka ne kar ka gane kan so daga ciki akwai bawa mara lafiya ko wanda ya je wajen su a bashi laya to layar ba ita bace matsala me ta kunsa za a ga wata layar in ka bude ta sai ga wannan talasuman ne a ciki in ka bude ta sai ka ga ainihin wato kitsan wani abu ne a ciki gashin wani abu ne a ciki ƙasa ce ta wani wuri a ciki wani yanki ne na likafani a ciki wani kaza kaza da sauransu wanda duk waɗannan yana daga cikin abubuwan da suke alamta ma wannan mutumin ɗan tsubbu ne boka ne duk da cewa matsalar laya matsala ce wadda malamai sun tattauna a kanta sun ce idan wadda ta shafi ayoyin alkur'ani ne kadai kuma ba a buɗa wani harafi a ciki an rubuta sunan wasu ba a ciki iya ayoyin alkur'ani ne wasu daga cikin malamai suna ganin a iya amfani da ita duk da cewa da yawa daga cikin malamai suna ganin ba za a yi amfani da ita ba amma wanda ta zama to laya ce ma wanda ba ayar alkur'ani ba ce a ciki ko kuma ayar alkur'ani ce amma an haɗa ta da wasu abubuwa ko kuma an buɗe wasu haruffa a ciki an yi wani rubuta wani abubuwa a ciki kamar misali wanda ta ce farin jini take so sai a ce to sai a je a rubuta mata laya sai a ce wa ala kaitu alayka mahabbatan minni a ce wa kike so sai a dinga rubuta sunansa minni din sai a buɗa shi sai a ta rubuta sunansa a ciki wannan yana daga cikin abubuwa da ɗan subu suke yi alƙur'ani ya zo wa alƙaitu alaika mahabbatan minni daidai sai a buɗe mimin ɗin sai a rubuta sunan wanda ake so ko maliki yau midin mallaka kike so ko to wa kike so ki mallake maliki yau midin mimin ɗin sai a buɗa shaka sai a dinga rubuta sunan wanda ake so a mallake a ciki duk wannan yana daga cikin alamomin malamai yan subu daga ciki in kaga an ce ka ƙaurace wa shiga cikin mutane zuwa wani ɗan lokaci ka je wajen sa neman taimako ko neman waraka ya ce ana son ka ƙaurace wa mutane kuma ka ɗan dinga zama guri mai duhu wannan yana daga cikin alamomin da suke nuna wanda kika je wajensa wallahi boka ne daga ciki a ce kar ki taɓa ruwa kwata-kwata ya ce an hana ki taɓa ruwa har sai kin gama wannan aikin ko sai kin gama wannan maganin wani lokaci sati wani lokaci mafi yawa dai za ka ji ana kwana arba'in ka taɓa ruwa wannan shi ma alama ce mai kyau da za a gane wanda ka je wajen sa boka ne wani lokaci a baki wani abu a ce ki je ki samu wani guri can ki binne shi baki wani abu ki je ki binne a wani guri saboda gurin da kika je kika binne din yana da aljani a gurin da zai dinga kula da abin da aka binne a gurin da aka in so kike a cutar da wata to ba za ma a iya zuwa a tone gurin ba saboda ko da yaushe akwai aljanu da suke gadin wannan abin da aka binne a gurin da aka ka zo neman waje waje ya ce ga wannan abin ki tabbatar kin je kin samu wuri kuma kar ki bari a ganki ba ki samu wuri lalle lalle ki tabbatar cewa kin tona rami kin bulle ba a ganki ba wannan ina tabbatar miki in kika je wajen sa ko yana daga cikin mutanen da Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai kin kwana 40 kina sallah Allah bai karba ba daga ciki akwai kina zuwa sai ce wance ba ki taɓa zuwa ba ba ki san shi ba bai san ki ba kawai kina zuwa ya ambaci sunanki ya ce daga hausawa lokacin kike ko to kaga ba bai san ka ba bai san daga ina kake ko kana zuwa an tambaye ka kuma na san abin da yake ta- yake tafa tafa da shi abokin zaman ne dai ba daɗi ko misali ‘ya'yanki ne kike son su samu mazaje ko ‘yarki ce kike ganin gidan da take ba a zaune lafiya yake son kaza ko duk irin ma'ana duk abin da yake tafa da kai zai gaya ma duk sanda kika je yana kina zama ya ce wance ce wance ce daga unguwa kaza amma ya kin gaya mana abu mun san abin da yake tafi da shi matsala kaza ce ko Allah ya boka ne an so ne kawai in ku kika ci gaba da zama kika ci gaba da zuwa gurin sa duk hadisai da nassosin da za mu karanta na hadarin zuwa gurin su da irin abin da Allah zai wa wanda yake zuwa wajen su wallahi sai ya fada miki yanzu ana sanar da kai ne dan ka gane daga ciki suka ce kina zuwa kiji yana maganganu kuma ba kowa a gurin shi ba waya yake ba kuma ba wasu mutane da ke gani a gurin amma yana ta maganganu kamar da wasu yake eh eh to haka yayi haka ba waya a hannunsa ba kaza ba ko amma shi kadai a cikin daki gashi kin je wajen sa kuma yana ne yana ta maganganu da wasu wa'anda ba kya ganin su ai wannan shi ma suka ce a daidai lokacin da yake wannan maganganun da aljanunsa yake magana yana neman su ba shi dama ne su kuma ba shi izini wajen ya taimake ki wai ko zuwa kika yi taimakon ma sai sun ba shi izini da haka wannan maganganun da yake da surutan da su yake sabida haka umarni suke ba shi kuma zai haka yana ta faɗa musu cewa a cikin maganganun za ka dinga jin yana cewa ai wannan mara lafiyar ai tana son ku tana son ku kuma tana neman taimakon ku kuma ta san za ku iya za ka ji su irin wannan maganganun yana ta yi a cikin ba a sanin da wa yake magana amma za ka kai da kai da ka je wajensu za ka je yana ta wannan maganganun kuma ba kowa ko wa'annan kusan alamomi guda goma ko goma sha wani abu duk suna daga ciki alamomin suna da yawa saboda suna rikidewa suna canza yanayi kala-kala amma daga ciki dai waɗannan suna daga cikin alamomin da wasu daga cikin malamai suka kawo wanda za ki iya gane wanda kika je wajensa ya yake kuma kila can gaba tun da za mu faɗi sufufin waɗanda suke masu ba da magani na Allah wanda ba bokaye ba to kila daga nan zaki ƙara nan an baki wasu sufufin can an baki to kin ga kila zaki iya fita da natija ki gane wajen waye kamata ki je kuma ko da wata kawarki ce ta jaki ko wata aminiyarki to in aka je sau ɗaya wayannan alamomin za ki zuba ido ki gani kina gani to kake kuma koma wannan an kai ki baki san ba baki san boka bane to yanzu in za a sake koma next ki ce ba za ki je ba me yasa ke wannan mutumin da kika kai ni boka ne wallahi wallahi an gaya mana su kokun su boka ne ke ba ba ko wani abu da yake ba ba wani abu zai ce ba kawai dan magani ne ko dan ruwan magani ne ko kuma dan rubutu ne kawai a kullu a leda ba zai ce mai ki kaza ba ba wani abu yake cewa ba tunda kika je ya ce miki wani abu akwai wanda ya dama ba wani abu zai ce ba akwai wanda kana zuwa ƙasa zai jawo ya buga shi ne arra sai salo ne akwai wanda kina zuwa kawai carbi zai ba ke ce ya ɗauki guda ɗaya in kika ɗauki guda ɗaya sai ya kirga nan ya kirga nan ya ga wanda kika tafa in alƙalman ba su daidai ba sai ce saki kama in kika kama a haka zai muke duba suna nan kala kala kowa da irin salon da yake yi wajen canja yanayi da kuma kautar da hankalinka karka gane cewa yana da haɗari domin shi ba zai rayu waje da kai kai ne kwastoma baya aikin fari baya da baki wannan ka zo din ya damfare ka ya raba ka da addini ya raba ka da Allah ya karbe ya canza ka shine aikin shi a nan ya kware da haka duk salon da za ka yi ka gano shi shi ma zai dinga rikidewa ya dinga canza yanayi wani ba zai fara fitowa da kalarsa ba sai an zo ɗaya biyu uku a zuwan farko zai nuna maka ai ba komai ai ba wani abu da muke kawai dai ayar Allah ce ake ja kaza kaza kaza kaza zai gaya maka haka to a kula to yanzu gaba ta gaba na san rana ta yi kuma ga lokaci wato me hukuncin zuwa gurin dan tsubu me ya zuwa hukuncin ina hukuncin zuwa gurin boka ina hukuncin zuwa gurin ɗan duba zuwa gurin waɗannan mutane haramun ƙaunar wahida zuwa wajen boka zuwa wajen ɗan tsubu zuwa wajen ainihin wato wato wato abin da ɗan duba wannan ƙaunar wahidan haramun ne saboda hadisin da imamul bukhari ya ruwaito daga abi huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ijtanibu sab'al mubiqat manzon Allah ya ce a hirdinku ku nisanci wasu laifuffuka da ake wa Allah guda bakwai masu halakarwa cikin kunshin su saboda lokaci ba sai na kawo su ba akwai asihir akwai tsafi to tunda an haramta tsafi to an haramta zuwa gurin dan tsafi tunda an haramta sunbu to zuwa gurin dan sunbu haramun akwai hadisin muslim da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ata arrafan duk wanda ya je wajen boka ko ya je wajen dan tsubu ko ya je wajen dan duba dan a duba masa dan a dubo mata akwai alheri ko babu dan a gano mata suwaye suka yi kaza ko suwaye suka yin kaza arraf to duk wanda ya je wajen wannan ya tambaye shi wani abu manzo Allah ce lam tuqbal lahu salatun 40 yawma sai kin yi kwana 40 kina sallah Allah bai karba ba ba fa yadda kika yi ba kawai zuwa kika yi malam fatawa ce da ni malam kaza kaza ka ji matsala ta ka ji matsala ta wannan tambayar kawai da kika yi sallar kwana 40 babu in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fatawar da kika je tambayar kawai da kika yi sallar kwana arba'in annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce a gaya miki babu Allah ba zai karba ba kina nan kina yi amma ba ta zama karfafiya annabi sallallahu alaihi wa sallam ce in ko yace to ai abu kaza ne yake damun ki ai kaza ne ai kaza za a yi kuma kika yarda to kin kafircewa abinda Allah ya saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menene hukuncin boka ko dan duba ko dan suku a musulunci malaman musulunci duk sun haɗu a kan cewa hukuncin sa a kashe shi dan kusan cewa hadarin sa ba a shari'ance in ana shari'ar musulunci duk inda suke a cikin unguwanni sai an kawo su an zartar musu da hukuncin kisa imam malik wannan shine ra'ayinsa ibnu qudama shi ma ya faɗa kamar yadda wannan shine abin da aka rawaito daga sayyidina umar da sayyidina usman da abdullahi dan umar da nana hafsa da jundub bin abdullahi al-badali da jundub bin ka'ab da qais bin sa'id da am umar bin abdul aziz kuma wannan shine ra'ayin imam abu hanifa wannan duk shine ra'ayinsu cewa kuma shi imam malik ma cewa yayi in an same shi yayi bokancin yayi subbun ga wani to ya kafirta in dai abin da yayi na subbun ya kai hukuncin kafirci ya kai matsayin kafirci kashe shi zai kuma ko tuban sai ko tuba ya ba za a karba ba inji imam malik wannan shine ra'ayin imam ahmad shine ra'ayin abu thawr shine ra'ayin imam wato imam shafi ishaq da imam shafi kamar yadda imam malik a cikin muwatta da kuma ainihin wato masha Allah to malik imam malik a cikin muwatta da kuma imam al-qurtubi a cikin tafsirin sa duk sun kawo wannan bayanin na ina hukuncin boka ina hukuncin matsayinsa matsayinsa dai ba musulmi bane kuma sannan suka ce hukuncinsa shine in an same shi za a kashe shi imamu shafi'i ne kawai ce in ya taba yin sihiri da aka mutu to shine za a kashe shi in ya taba yin sihiri da siddabaru a karkashin wannan sihiri da siddabaru sai aka mutu to hukuncin sa kisa a gurgurta na san ja lokaci mawdu'in ne aka bani shi kuma an san dama da fadi yake shin ya halatta an yi wa wani sihiri a je wajen boka dan ya warware masa wannan sirrin ku ba so kuke a cutar da kowa ba amma dai an yi wa dan uwanka sihiri ko an yi wa yar uwanki sihiri sannan ki je wajen dan sunbu ko wajen boka ko wajen ainihin wato mai rauhalai ko wajen mai kacau kacau ko wajen mai buta ko wajen mai allon karfe ko waye waye a je dan a warware wannan sirrin a lalata shi za ki iya zo za a yin wannan shi ake kira annushra baya halatta ba a warware sihiri da sihiri sai dai a warware sihiri da ayoyin alkur'ani shi sa za mu faɗi hanyoyin da ake warware sihiri wani abu ba sai kin kashe kuɗinki ba ba sai kin ba da kosilai ba allah akwai da yawa daga cikin wanda imaninki wallahi ya ɗara na wajen wanda ka je ya nema mace mako gurin allah wallahi matsayinki a gurin allah ya wajen wanda kika ce kila da ke ma kika kwantar da hankali kika nuna wa Allah damuwarki kika karyar da zuciyarki kika tashi kika yi sallah raka abin kika ce Allah ga matsala ta wallahi kila da tuni kin fita kina ta wahalar da rayuwarki baki huta ba zuciyarki bata huta ba kudinki bai huta ba kuma hanyar da kika kama ba mai kullewa bace ba abinda Allah ya fi so irin kai da shi tashi ka gaya ban matsala ka ko gaya maka ya kai Allah baya jin damuwa ka sai ka kai ka mu gaba da wani akwai inda Allah ya sa maka ka'ida da dokar cewa kai ba ka isa ya saurare ka ba sai ka kama kafar malam Ahmad babu inda Allah ya ce maka haka kamar yadda nake gaya ma dan adam sirrin sa Allah ne ya san shi yanzu ina gaya maka karshen da kai kamun kafa da malam Ahmad ka ma zaka lalata ka bata ma me yasa saboda kila malam Ahmad yana da wata matsala tsakaninsa da malicinsa kai baka sani me zai sa wa ba ma son mu yi roki Allah da kanmu ba laifi bane dan ka sa a taya ka da addu'a malam a taya mu da addu'a malam Allah muna bar wannan ba laifi bane kaga wani mutumin kirki da kake ganin nagartarsa kake sa ran mutumin kirki ne ka ce ya taya ka addu'a wannan ba amma kai ka ki ka nada hannu sai dai a dinga yi maka wannan ba inda aka koyar da kai haka a addini ya'ya daga cikin ku kaga iyayen nan naku wallahi ki je ki samu baban ki ce babu dan Allah ki mun addu'a ina gaya muku wallahi wannan addu'ar ta babu ki ta kusa limamu ko ta ce muke Allah ya muke albarka da mu wannan Allah ya yi miki ita ka faɗa har cikin zuciyarta wallahi tasirin wannan addu'ar shi ne ya kula limamu da kika wallahi kana wani boka kazami da dama ba shi ba Allah Nabi da ka ba a warware sihiri da sihiri sai kuma gaba ta kusan ƙarshe-ƙarshe wasu wata kwama tala da wasu laifukan kuma da suke faruwa ga bokaye musamman ta kwastoman nasu mace ce ki sani boka ɗan sufu mutum ne da bayan tsoron Allah ko miskala zarratin baya tsoron Allah so cikin harkar ta ba tsoron Allah ce a ga ki dauka wai kin kebe da shi kin kebe da wani mutumin kirki mai tsoron Allah a baya tsoron Allah ko miskala ma domin inda yana tsoron Allah ba zai takali fada ba zai takali Allah fada sabida haka wala yar'a lahu hurma baya kare duk wata alfarma ta Allah ba ruwan sa ita duk wata alfarma ta Allah zai iya ceta ta shi yasa akwai wanda suke da imanin su ma ya kai suna ganin sai fa kai wa Allah fito na fito shi Allah ya reda ka sai biya ma bukata ko wani boka da yake faɗa haka yace shi Allah ya ba ba a lallaba shi sai kai fito na fito da shi zai ba abu in kana neman wanda ya rena Allah yake shiga hurumin Allah wallahi akwai shi yana ciki kuma ka zama baka da abokin mu'amala ba wanda yake jin sirrin ka ba wanda kake kai wa kuka da shi kuma sai ta kwabe ka zo kana ta kuka kana wayo Allah suna nan wani za ka tafiyar da kai zuwa wurin inda yake na ga muku sun kusan a ce ai a can wani kauye take na guri kaza mai bada magani a can wani gari yake sai an hau ba mota ma ba ta zuwa sai dai an hau mashina da hijabin ki duk sai kin yi futu futu malam ga hanyar kauyen ga kura ga waye ai wa man qaddara Allah wa hala hutana an gaya muke aya an gaya muke hadisi kin ki ba in kake sharan masallaci za ka yi ta coci amma kin ga karatun nan nawa wa ban haƙora huhu ta huce ki bawa Allah al'amari ki kin huta ba hana ki ki addu'a ba ba hana ki kina jin ba daɗi a jikin ki nemo mafita ba amma ta shari'a ta hanya mai kyau ta shari'a daga ciki akwai wanda kin je wajensa neman wata waraka zai haifar miki da wata cutar kina zuwa zai ji shi kuma a duniya ba wanda yake so sake maimakon kin je ya aiki ya miki aiki sai ya aiki a kanki ya sa miki kin mijinki ɗari bisa ɗari ba kya san zama da shi kuma ki hana ki zaman lafiya har sai kin kashe aura shi kuma ya danganta ko ya aura ko kuma a ci gaba da fasikanci wannan ya faru ba ɗaya ba ba biyu ba suna yin haka sau da yawa an samu sukan nemi sai sun yi alfasha da macen da ta je wajen su neman biyan bukata su ce wannan sihirin da aka yi ba zai warware ba sai da maniyin zina haji wannan sihirin abinda zai karya shi kawai shine sai maniyin zina ya shiga jikinka shine kawai da an yi haka kawai zai karye haka kenan sai an yi fasikanci da mutum kuma da yawa an samu masu ta'ammuli da bokaye sun sallama wa kansu bokaye ko ya ce magani ne amma a gabansa magani yake kuma shi zai sa banda wanda in yaje zai yi wasu su dabar ki fita mace ta fita daga hayyacinta har sai yayi abin da ya ga dama sannan ta dawo hayyacinta duk an samu irin wannan kana shiga gurin kawai sai ka ji kawai ka fita daga hayyacinka ba kawai wani yayin haka akan ka shi nan kawai sai mai faruwa ta faru tukun suna nan suna yi tunda abu ne ba abinda shari'a ta hana ma ko karatu na addini an hana daga kai ba kowa daga kai sai malamin an hana ku kebe an ce na ukun ku shekan to sai ka je wajen shedan kuma da abokinsa shedan da kai shedanu biyu kai kuma kai kai kadai to wai wayannan abubuwan duk da muke ta kautar da ku yanzu kina cikin damuwa yanzu kina da matsala kike nan sai ki zauna damuwa ki ta kashe ki sai ki zauna damuwa ki ta kashe ki haka muke nufi ba haka muke nufi wannan lattatawa ba haka take nufi in ma na faɗi ma cuta ban faɗi magani ba ai ban warware komai ba yanzu an faɗi cututtukan to sai a baka ina mafita musamman iyaye mata suna da rauni da yadda raba ta hawa sai a rikici wani lokaci sai ga macen har mai zuwa makarantar sai a ce ba komai in kika je larura ce in kika je daga baki a tuba wallahi wata sai ga da karatunta da komai amma in Allah ya danno jarabawar mana jarabawa ta yi dimi jarabawa ta yi zafi sai a kakace eh sai a ce to ai ya za a yi larura ce sai ni fa an ce fa wannan abubuwan ba kyau ba to ai larura ce Allah maɗaukakin sarki bai sanya waraka cikin abin da ya haramta ba. Ku gane wannan karatun. Allah bai sanya waraka cikin abin da ya haramta ba. Babu wani sauƙi da zaki samu cikin abin da Allah ya haramta yin sa. Sai da ka a daina fakewa da larura musamman rashin lafiya mai taga hankali. To wannan za a ga zuciya dama kun san ku da tausayi. ka ga ɗan uwanka ki ga ƴarki ko ki ga ɗanki a cikin wani yanayi ko yana firgita ko yana suma ko yana kaza hankali ya tashi an je asibiti an yi abin ya gagara to a nan za a ga kuma ana ta shigo miki da ai ku je guri kaza ai a kaza kaza kaza kaza ai a katsina ma ai a wani mai magani wancan ma da ta je ai ba ai kamar ciran kaya to sai ga zuciya da rauni warakan nan neman ta kake to in ana neman waraka kuma sai a neme ta inda Allah baya so shi fa shi zai bada warakan nan ba ba wajen wanda ka je ba to ya kamata a fahimci wannan da haka hanyoyin da ake bi idan ana ganin wannan rashin lafiyar an kasa gane kanta rashin gane kan rashin lafiya yana iya bayuwa zuwa ga abu biyu wani lokaci masu wani lokaci kuma sihir masu shine wani lokaci aljanu ne suke shafa suke taba mutum wasu aljanin suna jikinsa wasu kuma kawai zuwa suke su dan shafe shi ya shiga mawuyacin hali ya yi tashin lafiya kuma ya zuba jikinsa wani kuma rashin lafiyar da yake fama da ita jifa ne na ce jifa a kasar hausa shi ne sigirin kuma kowanne cikin abubuwan nan guda biyu su suka fi kai mutane zuwa wurin bokaye ko dai saboda a janye mutum wata damuwa ko kuma a jawo mutum wani amfani su ne wayannan ba na jin akwai wanda yake zuwa wajen boka ko wajen ɗan tsubu ba da wannan niyyar guda biyu ba ko dai akwai damuwar da take damu sai yana son damuwar ta kau ko kuma akwai wani amfani da yake so ya samu yake so a jawo masa amfanin to hanyoyin ga su kamar haka na farko in ana ganin akwai alamu na cewa wannan mutum sihiri aka yi masa akwai ruka a shari'iyya daga ciki za a iya yin rukuya irin ta shari'a ba mamaki wata rana malam ya tara ku ya yi muku bayanin ya rukuya take ta shari'a in kana ka iyawa ba zai ka je wajen wani ba kawai kai da kanka za ka iya wa kanka rukuya kai da kanka za ka iya yi yarki ce take abinda za ki yi mata shi ne amfanin zuwa makarantar so ake ta a sauƙaƙa addinin mai sauƙi ne kar a tattare sai wajen malam sai wajen malam sai wajen malam a'a wani abu za ka iya yi kai ma wani abu za ka iya wa 'ya'yanka annabi sallallahu alaihi wasallam yana nema wa kansa tsari yana nema wa jikokinsa alhassan da husaini tsari da haka dan yana neman tsari ba wai zuwa yake wajen wani ya ce neman mun tsari ne da aka hanya ta farko shine in ana ganin wannan rashin lafiya akwai sihiri a ciki to akwai arruka wa ta'awi ruqya za a koyar da mutum ko za a yi wa mutum sannan sai a ba shi wasu addu'o'i na neman kariya duk kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da su wallahi kaga da za ku lazumta kuma ku dora ƴaƴanku akan kaga ayatul kursi falaki kul huwa falaki da nasi ai wajen nan ka gama kurewa in dai neman tsari kake shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam baya barin su duk sallar da yayi ta farilla sai yayi kul huwa falak inas ayatul kursi shi sa yana daga cikin azkarus salat da aka koya mana kuma ake koya yara bayan sallar asuba zai maimaita kul huwa uku falak uku nasi uku ayatul kursi kafa daya bayan azhar zai daidaya bayan da asar zai daidaya bayan magariba zai kulhuwa uku falake uku nasi uku sannan ya ayatul kursi bayan sallar isha shi ma zai karanta su sau ɗaya ɗaya sannan ya zo kwanciya bacci zai haɗa hannayensa guda biyu karanta kulhuwa falake nasi ya tofa ya shafe jikinsa na na isha ta ce ko ba shi da lafiya sai yayi in kuma ba zai iya ba sai ya sa na yi masa shi sai dai kawai aje kin ba wa wanda kike nufin ki da shari kin ba ta aiki malam fa na yi abun nan ba har yanzu garam ga dole ki a ganki garam a ganki a bacci kuma a jiki insha Allah kin yi abun anya baki kuskuren yadda aka ce ba wallahi duk yadda aka ce malam sai amma wallahi har yanzu kaman ma ƙaran kaman taki ne kuma ƙara mace don ai takin ne ake ake ta sa mata ta je ta kasa bacci saboda yadda kike ba haka take so ta ganki ba ta fi so da ganki a jijice ta fi so da ganki a firgice saboda kullum tana kan hanyar ya za a kulla miki sai kuma ke rike balake da nasi daga cikin hanyoyin da ake bata tsiri ko tsafi shine a je a cire shi a lalata shi an ta inda yake wani sai ga in Allah ya ce muke shi a cikin mafarki sai Allah ya nuna masa a mafarki cewa ga inda aka yi abu kaza wani lokaci zai ga wannan ilhama ce Allah yakan kimsa wasu cikin bayan zai kai mafarkin abin to in aka je za a iya zuwa har gurin a tone abin da ma haɗe haɗe ne ana wargaza su a tsinke wannan in wasu guraye ne a tsinka su in wani abin nan ne a faffasa shi in wasu wani kasko kasko ne a faffashe shi yake nan kawai zai ga kamar abin nan zai ga mara lafiya ya wasa shi dama wa'annan sharrin da aka yi shekaru da kuma bokaye suka yi su suka sa mutum yake kwance ke ta jinya ke ta jinya so da an ji an tone abu shi kenan an tashi an tashi wannan abu shi kenan ya wuri shi za mu ga wanda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ai kaga sai da ya je an wurin wurin rijiyar aka fito da shi wannan hanya ce mai kyau ta lalata sihiri in an san inda yake a can buci shi kuma gashi an jefa mana tsoro yanzu inda za ki ga wata tukunya da layoyi ki ce ba ki taba kila wata aka yi wa wani sharrin tana nan tana ta ta lokaci ta yi abin nan kila da za ki karfin hali ki karanta aikin kursi ki doke wannan tukunyar shikenan sai ki ga kin wata ta warware ta kama harkokin daga ciki akwai yin amfani da magunguna na halal musamman akwai hadisin abu sa'id al-khudri a amir bin sa'ad kai wanda imam al-bukhari ya rawaito shi kuma wannan kamar rigakafi ne ma in dai kana yi insha Allah wasu ilimi ba zai ci ka ba shi ne wai kullum da safe ka ci dabino ajuwa guda bakwai akwai wani dabino da in mutane suka je saudiya za ka suna kawo shi ban sani ba ko ya zama available a nan ajuwa in kina da iko ki siye shi ki ci bakwai ƴaƴan ki kowa ki ba shi bakwai bakwai ya ci an ce duk wanda ya ci wannan dabinan ajuwa tun daga lokacin da ya ci har zuwa dare duk kulumbotan duniya din za a yi kama shi kin ga da ke ɗebi kuɗin ki ke kai kin ga da dabino zaki ne ki abinci ne mai kyau sosai ki a samu ga ingredient a cikin sa da wani ƙaton banza ya cinye miki kuɗi gara ki dinga siyo dabinan ajuwa nan duk tsadarsa duk kullum da safe ɗebi ƙwaya bakwai kici ba bauri ba damuwa ba komai ba karta ga biyan bukata saboda haka wannan shi ma yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sannan wannan shi ma an jarraba shi kamar yadda ibnu hajar al-asqalani a cikin fatul bari ya kawo shine samun ganyen magariya guda bakwai wannan ke ma za ki iya Allah ki hutar da mu ma mu dinga samu wannan duk muna ba ku shine bara fi sabilillahi haka annabi ya koyar ba sai kin ba da kudin kafin alƙalami ba a bukatar kudin kafin alƙalami ke ce ko wani naki ganyen magariya kunne bakwai kadai in so samu ne danye aka fi so shi sa da mutane sun san tasirin ganyen magariya ya kamata a dinga shuka ta a dinga bata ruwa a gida ana abin nan saboda tana magani sosai in aka samu kwaya bakwai sai a samu natural dutse ma'ana dutse kamar dutsen wuta ba dutsen da aka san'anta ba kamar kamar kulo a'a dutse na asali wanda haka wato Allah ya yi shi sai a samu kwaya biyu sai a kora wannan ganyen magariyan kwaya bakwai a ɗaya sai kuma a ɗauki ɗayan sai a kwankwasa an kwankwasa sai a zuba su a cikin ruwa an zuba a cikin ruwa to za a karanta fatiha a ciki za a karanta ayatul kursiyu a ciki za a karanta kul huwallahu da falaki da nasi a ciki da kul ya ayyuhal kafirun sannan wasu suna karawa da ayoyin sihirin nan wasu da suke cikin suratu al'arab wa hawa ila ila musa na alƙi asaf fa idan ya talqafu ma yafikun fa waqa al haqq wa batala ma kanu ya'malun fa ghulibu hunalika wa anqalabu sabirin wa lamma alqaw qala musa ma tikum bi yasir inna allah sayubtilu inna allah la yuslihu amal al mufsidin wa alqi ma fi yaminika talqafu ma sanahu inna ma sanahu kaydu sahir wa la yuflihu as sahiru haythu ata dai wayancan suna cikin arab wayannan suna cikin suratu abin yunus yunus sannan nan wannan ta karshen tana cikin suratul qama to a karanta wannan insha Allah za a sha a dinga wanka in akai akai da izinin Allah amma ka san shi irin wayannan ba a cewa to bari in gwada ayoyin alqur'ani shi da yaqinin cewa wayannan ayoyin suna da tasiri qur'ani shifa in kika yi wannan za ki iya yi sau uku za ki iya yi sau bakwai wani lokaci ma kalau ba wani abu za ka iya yi don rigakafi in kuma ana sa ran wannan yaron yanzu wani yaron kiriniyar da yake kamar yadda na gaya maka rashin cin wani yaron ba wai rashin ji ba ne an kama ordinary rashin ji ya ce Allah wani yaron sihiri ya kai masa wani yaron kuma ainu da da lokaci da shi ma kaga ainu din nan kambun bakan nan da kuke ji wallahi gaskiya ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kambun baka ya kama dabba wallahi sai dai a yanka ta annabi ya ce akwai mutane da sun mutu ana suna makabarta a kunce duk kambun baka ne ya kashe su shi yasa ku dinga shi wa yaron ku albarka duk abin ya burge ka kai masa ka sa masa albarka kafin ka faɗi abin da zaka faɗa wannan shi ma babu sa daban kila sai wata gabar kuma daga ciki suka ce hanyoyin samun waraka banda wannan na ganyen magariyar daga sihiri to akwai kuma yin amfani da ƙaho wannan ƙahon da wanzamai suke yi saboda wani wani wani sihirin za a ga inda ka ji ya fi riƙewa ya fi damun ka anan aka ajiye sihirin wani za ka ji an ce ya kasa taka wani a ce wani hannunsa ne ya ki aiki to inda za a tsaga tun da dama yawanci sihirin yana aiki ne cikin jini da fargo to da an yi kaho aka fitar da jinin gurin shikenan an lalata wanda ya tsirin an lalata masa aiki shi suka ce hijama yana daga cikin hanyoyi masu kyau wayanda ake lalata sihiri da su to gaba ta, ta, biyan ƙarshe siffofin wanda ake iya ko, ko, ko ka ce mai yin rukuya ko kuma mai magani wanda yake babu laifi dan an nemi waraka ko an nemi magani ta hannunsa na farko duk wanda za a je neman magani wajensa a tabbatar yana da aƙida tatacciya yau wannan ku gane wannan an ya kula lahu aqidatun safiya ya zama yana da aƙida ba a san shi da wata muguwar aƙida ba ta addini yana da aƙida irin ta musulunci aƙida mai kyau aƙidar yarda da Allah maɗaukakin sarki yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yarda da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yarda yarda wannan na biyu ya zamanto mutum ne da yana tabbatar da tauhidi tsantsa a maganganunsa da ayyukansa da kin je yana ai mu ne ai wacce ma ai kwanan nan mutum nawa muka irin wannan gaisun warke yana cika baki wannan ka kiyaye shi ko da ba boka ba ne to wannan magarur an rufe shi yana jin kamar shi yake bada waraka ana fata kan ki lokaci amma kullum yana nuna Allah ne mai yi yana ta Allah a cikin yi miki magani yana ce ma ki yarda da Allah in kika yarda ba wani matsala insha Allah muna yi wa Allah kikkiawan zato za a samu waraka za a samu sauki insha Allah yana faɗa a aikacensa akwai tauhidi a maganarsa akwai tauhidi wannan yana daga cikin wanda ya kamata amma ka ji gaba ɗaya ka je ba Allah a cikin zancensa babu maganar tauhidi a cikin al'amarinsa na uku ya zama to mutum ne da ya yarda cewa zancen Allah yana da tasiri ya yi imani cewa alkur'ani yana da tasiri na hudu suka ce ya zamto masani ne game da halayyar aljanu ko ainihin wato abin nan ko sihiri shi ma ilimi ne akwai alamomin da ake gane mutum sihiri aka yi masa akwai alamomin da ake gane mutum aljanu ne suka taba shi to duk wanda zai wannan harka ya zama to yana da wannan ilimin zai iya gane aljanu ne zai iya gane a sihiri ne zai iya gane a'a wannan larura ba aljanu bane ba sihiri bane tafi asibiti ka san da an dan ji irin wannan wani lokaci zai a tafi a ce aljanu ne wani ba aljanu ba ne wani ofta ce take damun ta kawai take rikide mata kawai shi kenan ita ce aljanu ne akwai wata da typhoid ta yi mata karfi wata yarinya aka kira wani ya ta yi mata bulala mai rukuya su wa kike gani zai tace sa aminu ne kannan da suke kuma da sai ta faɗa shi kuma gashi tunda bai san abun ba sai dukan ta yake ta tana tana tana suwa kike gani kuma ita take faɗan yan gidan su take gani su akwai larurar da in aka zuwa karantawa za ka ci aje ki ga likita ko wallahi kila kina zuwa kina yi wa likita bayani haka kila wata yan kwaya ce bata fi naira hamsin ba kina sha yake komai ya tafi amma da kin damu kanki ai aljanu ne da ke ai aljanu ne kuma mutanen gidan da sun kamba ma ai aljanu ne da ita ai mutanen koya ne da ita ai su ne mutanen koya mutanen sarari ne a cikin da ba na koya ba ne da ta je ta ga likita ta gaya mata kila kwalta ce kila typhoid ne kila kaza kila kaza to ana san dai wanda zai zamanto mai magani ya zamanto masani ne game da in fanni kaza ne ya san fanni kaza ne in ba wannan fannin bane kawai sai tura mutum inda ya kamata an gane yanzu misali mutum ya ce maka yana firgita mutum ya ce maka yana jin kunci musamman bayan sallar la'asar an fahimta mutum ya ce misali yana ganin abubuwa ba yadda kowa yake ganin su ba kaga wannan ba za ka ce tafi asibiti ba an san cewa yanayi irin waɗannan abubuwan yawanci spiritual damuwa ita spiritual damuwa likita baya iya maganin ta an fahimta ko musamman da aka za ga wannan spiritual damuwa yawanci sai dai kuma a koma ayoyin alkur'ani da rukuya da sauransu sannan ya zamanto ya san mashigar shedan ya san mashigar shedan shi malamin mashigar shedan shine an ce shekul islam wata rana yana yi wa wani rukuya da aljanin ya fito aljanin ya bayyana sai ya ce to zan fita saboda darajar ka ya ci darajar ka ja sai dai ka fita saboda biyayya ga Allah kagan an samu malami wanda bai sa abin da ba ya to ka ya ci daraja ta ya fita kai wato kaga kenan zai fita ba dan Allah ba sai dan kai to duk wannan shi ma yana daga cikin lagon shaitan sai malami ya san ya zama to yana da masaniya game da lagon shaitan sannan sun ce an fi so duk wanda yake zai yi irin wannan harkar ta magunguna ko taimakawa mutane irin wannan musamman harkar rukuya da sauransu sai so samu ne ya zama mutum ne mai aure kar kawai saurayi ya buɗe shago ce zai dinga ga mutane rukuya mata suna zuwa suna cika a wurin wannan an fi so ya zamanto mu ta zauci sannan ya zamanto mutum ne mai nisantar haramu sannan ya zama mutum ne mai lazimtar ambatan Allah sannan mutum ne mai ikilasi a cikin niyyarsa gaba ta ƙarshe na tsawaita a yi hakuri nau'o'in sihiri sihiri gaskiya kala-kala ne malam wahid bin abdulsalam bali ya kawo wajen guda takwas ko tara akwai sihirin da kawai aka tashi so ake a raba ka ko a raba ka da masoyinka ko a raba ka da iyayenka ko a raba ka da gurin sana'arka shi kawai irin wannan shi ake kira sihirin tafrik sihirin tafrik tana zaune lafiya da mijinta amma wannan sai an raba su yana da alamomi da ake gane in ita ce ake so ta rabu da shi za ta daina ganin farinsa za ta dinga jin kunci in yana gida in baya nan ta fi sakewa ta fi farin ciki zai wahala su wani su fara ba su fada ba duk abin da yake mata na farin ciki ba ta gani wannan duk yana daga cikin alamomin da suke nuna cewa abu ɗan kankani sai ta mai da shi babba wannan sun faɗi alamomin shi ma suna nan da yawa wani lokaci a raba mutum da wani masoyinsa ko kawa ko amini wani lokaci ma kai aka samu mara imani sai ya shiga tsakaninka da iyayenka wani kuma gurin sana'a ko ina kalau yake amma wallahi da ya je gurin sana'a sai an ɗauko shi sai irin da aka yi masa kawai so ake zauna a tsiyace baya komai in ofis ne za a ga in yana gida normal in yana waje kalau amma duk ran da ya shiga ofis ya ɗauko shi ya dawo sai an dawo da shi akwai sihirul mahabba wanda shi suke kira da tiwal wannan shi kuma wani tsafi ne wanda ake yi na kiso mutum fiye da yadda ake son mutum tiwala ake kira wato shi wannan tiwala din ba kya son mutum amma da karfi da yaji sai kin dawo kina son sa kuma har ma sanya wuce ka'ida ta yadda in ba kya ganin sa ma ba kya cikin kwanciyar hankali sai kin gan shi cewa lake akwai sihiru taqyil sihiru taqyil shine zaka dinga ganin abubuwa bayan da mutane abu gajere sai gan shi dogo abu dan kankani sai gan shi kato abu fari sai ka dinga ganin sa baki akwai sihirul junun akwai sihirin da kuma hauka kawai ake so mutum ya haukaci akwai sihirul khumul wannan khumul din ga kamar wato mutum yana baya son mutane akwai wanda sihirin da ake masa kwata kwata ba ta son mutane duk ran da za a yi hidimin mutane a gidansu ko biki za ga ta fice za ta iya zama ta wuni a cikin ɗaki ta fi son shiru ba ta son magana ba ta son shiga cikin mutane shurunta ya wuce ka'ida ana zaune in ma Allah ya sa an ritsa ta an mutane sun zo inda take to za a iya awoyi mutane suna magana ba ta ce ta tafasa sauke ba sai a ɗauka wata tsabagen nutsuwa Allah ya sa mata a sihiri da shi ana kiransa kumul akwai sihirul hawatif shi kuma hawatif suka zaka ji kawai lokaci zaka ji mutum ana kiranka kuma sai kawai haka ga ba kowa kina tafiya hanya sai ki ji an kira ki take wawa ya shiga ba shiga kowa ba shi ma yana da aram yana da symptoms sunsa da malamai suka faɗa sannan akwai sihirul mara shi kuma wannan sihiri ne na rashin lafiya kawai a je a yi diagnosis duk gwata-gwata da za a yi da aune-aune ba za a ga komai ba kuma ba ka da lafiya akwai sihirun nazif shi kuma wannan sihiri ne wanda na na na zuba jini kawai za a ga rayuwarka kawai kullum cikin jini kake ba jinin al'ada ba ko jinin al'ada ya dauke shi wannan nazif din yana nan shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana a hadisi shine wanda in shedan yake zuwa ya samu tawakkuli a jikin mace sai ya dinga zungura ya dinga harbin wata jijiya da ake kira azin sai ta bleeding sai ga babu ranar tsayawa ko da yaushe 24 hours cikin jini take ba jinin al'ada bane jinin al'ada an saba zai zo lokaci kaza zai dauke lokaci kaza shi wannan nan zai fage kira akwai sihiru ta'dilul zawat Allah wata kin auren da da bata auri ba shekarar ta 25 shekarar ta 30 ba ma mai sallama da ita ba mai magana da ita ba na ce muku duka sihiri aka yi musu ba amma akwai wanda za a iya tattauna a ga a arab in akwai wannan a arab yana nuna an musu sihiru ta'dilu zawaji sihirin kada su yi aure kawai ba a so a haka ake so su balbalce kawai kada su yi aure waɗannan suna nan da yawa gaskiya wannan babi ne wanda yake mai faɗin gaske ba za mu iya ihaƙa ɗinsa gaba ɗaya ba saboda za a gaji da yawa kuma ga lokaci ne na azumi ga rana kuma kuna da aikace-aikace a gida kuma na ga an tara amalan tambayoyi da yawa na iya halin insha Allah za mu takaita a nan ina fatan wannan ɗan bayani da muka ko lakta ta zama ɗan wani mudubi da za ta haska wajen gane haɗarin zuwa wajen ɗan subbu da sauransu insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tufan harshe kuma Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum to yi mana akwai nema abacha to alhamdulillah Allah ya saka wa mana da alkhairi Allah ya kara masa lafiya Allah ya da shi gida lafiya babu shakka kowa ya amfana da bayanan nan wanda yanayin da ake ciki sai ka ji da ma mana karyar shi to sai dai dama an ce ni kulli gida ya ne ha laifin daɗi ƙarewa Allah mai da shi gida lafiya Allah ya saka masa da alkhairi akwai tambayoyi ni a karatun nan ba mu taɓa samun tambayoyin da muka samu yau mun samu tambayoyi da yawa wasu ta waya wasu ta takarda amma zan amsa ta wayar guda ɗaya kawai na takardar za mu amsa guda biyar kuma akwai wanda muka ware ta ci ga rubuto tafiya ba amsa ba saboda wasu duk a cikin bayanansa ya ma ba da amsa saboda wasu sun rubuto tambayar kafin ya yi bayani sai da ya zo gabar kuma to ya yi bayani a kanta mai tambaya na farko take cewa assalamu alaikum Allah ya maida malam gida lafiya Allah ya saka da alkhairi malam dan Allah ilimin buruci shi ma sihiri ne
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na ji muryar malam ta fita a fitowa yana ji shi chemical energy da ke kawa gaskiya ne Eh, um, ilimin kuruji gaskiya yana da alaka da ilimin taurari wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi awatarwa game da ilimin taurari mai zurfi Ah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya karyata masu duba ta hanyar taurari kuma su ma duk suna cikin kunshin bokaye ko 'yan tsubbin da ake ta magana a kai kazzabal munajjimuna walau sadaku har annabi yake cewa makaryata ne ko da an dace abin da suka faɗa ya zama gaskiya su taurari Allah ta'ala ya halicce su ne dan dalili guda uku kamar yadda Qur'ani ya faɗa zinatan lis-sama rujuman lish-shayatin alamat wa alamat wa bin najmi hum yahtadun laqad zayyana as-samaa bimasabiha waj'alnaha rujuman lish-shayatin dan haka Allah ta'ala bai sanya samun wani bayani da ɗan adam da